فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا نوى na musulunci yau muna nau ga wata muna sha shida ga watan goma sha ɗaya hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da hudu wanda ya zo takwas ga watan ɗaya dubu biyu da hudu darasinmu na biyu a cikin wannan littafi bayan mun yi muƙaddima kenan satin da ya gabata الشفاء بتعريف حقوق المصطفى نا القاضي إياد wanda aka haifa a shekara ta ɗari hudu da saba'in da shida ya rasu a shekara ta ɗari biyar da arba'in da hudu yana ɗan shekara sittin da takwas a duniya yau kuma da muke magana ya shekara ɗari takwas ɗari takwas da tamanin a ƙasa shekararsa ɗari takwas da tamanin a ƙasa Allah yi masa rahama ya kuma ji kansa bismillahir rahmanir rahim muqaddimatul qadi iyad اللهم صل على محمد وآله وسلم قال الفقيه الإمام الحافظ أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحسبي رحمة رحمه الله عليه رحمة الله عليه الحمد لله المنفرد باسمه الأسمى المختص بالعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه ولا وراءه مرمى الظاهر الذي لا تخيلا ولا وهما الباطن تقدسا لا عدما وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ على أوليائه نعما عما وبعث فيهم رسولا من أنفسهم عربا وأجما وأزكاهم محكدا ومنما وأرجههم أقلا وحلما وأوفرهم علما وفهما وأقواهم يقينا وعزما وأشدهم بهم رأفة ورحما وزكاه زكاه روحا وجسما وهاشاه عيبا ووصما آتاه حكمة وحكما وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما فآمن به وأزره ونصره من جعل الله له من مغنم السعادة اسما وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صلى الله وسلم صلاة تسمو وتنمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قال قال الفقيه الإمام الحافظ أبو الفضل babban malamin nan namu masanin fikihu fikihu kala biyu ne akwai alfikihul akbar akwai alfikihul asgar alfikihul akbar shine mutum ya san Allah abin da ya tabbata ga Allah da abin da ya koru ga Allah wannan shi ake kira al-fiqhul akbar sanin Allah subhanahu wa ta'ala da yin imani da shi imani da Allah abu biyu ne na ɗaya kai imani da Allah din wanda ya tattaro abubuwa guda hudu sannan kai imani da dukkan abin da Allah ya faɗa ko ya hukunta imani da Allah subhanahu wa ta'ala na farko al'imanu bi wujudihi na biyu al'imanu bi rububiyyatihi na uku al'imanu bi asma'ihi wa sifatihi na hudu al'imanu bi uluhiyyatihi mutum ya imani cewa Allah subhanahu wa ta'ala samamme ne sannan ya imani cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya kadaita cikin yin halitta da gudanar da halitta da mallakar halitta ifraduhu bil khalqi wal mulki wat tadbir kadaita Allah cewa shi kadai ne mai mulki shi kaɗai ya yi halitta kuma shi kaɗai yake gudanar da halitta yasa ya ce lahu khalqu wal amru al khalqu wal amru da yin halitta da gudanar da halitta aikin Allah ne shi kaɗai kuma yake mulki ma nasa ne qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha'u وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وانا آية تانون الله تعالى شي كأيني من ملكي شي يكي بعد ملكي شي يكي كرئي ملكي كما الملك المطلق wato mulkin komai da abin da komai da kowa suka mallaka na Allah ta'ala ne da kai da abin da ka mallaka na Allah ta'ala ne sannan al'imanu bi asma'ihi wa sifatihi Allah subhanahu wa ta'ala abin kaɗaitawa ne a cikin sunayensa abin kaɗaitawa ne a cikin sufofinsa walillahi asma'ul husna fada'uhu biha huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa huwa Allah huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبه له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سنة الإيمان بألوهيته سوى الله تعالى شي كأي لإتن تنتبوتا شي كأي إتن تنتبوتا مثلا ma'ana duk wanda aka bauta wa ba Allah ba to ba a aje bauta inda ta dace ba shi ne kita kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimina shine malam yace wannan shine ake kira al-fiqhul akbar imani da Allah sannan imani da abin da Allah ya faɗa na labari da abin da Allah ya zartar na hukunci cewa dukkan labarin da Allah ya bayar gaskiya ne dukkan hukuncin da Allah ya zartar adalci ne wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala kalmar Allah ta cika sidqan wa adala as-sidqu fil akhbar wal adalu fil ahkam gaskiya a cikin labari wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha fa hukm al jahiliyyah yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumi yuqinun kun ga kenan Allah shine mai adalci a cikin hukunci mai gaskiya a cikin labari duk labarin da ya fito daga Allah gaskiya ne duk hukuncin da Allah ya zartar adalci ne to wannan shine ake kira al-fiqhul akbar al-fiqhul afdar shine mutum ya iya alwala da sallah ya iya komai yadda shari'a ta koyar koyon waɗannan hukunci a yi su yadda Allah yake so shine yake cikin al-fiqhu al-afdar al-fiqhu al-akbar abin da ya shafi aqida da tauhidi al-fiqhu al-afdar abin da ya shafi kunce kunce na ibada na yau da kullum waɗannan su ne ake cewa man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fi din wanda Allah yake nufin sa da alkhairi sai ba shi fahimta a cikin addini kun ga fahimta biyu kenan ko fahimtar aqida mai kyau da fahimtar ibada mai dalili Allah ya mana muwafaka al-imam al-hafiz in ka ji malamai suna kiran malami al-imam al-hafiz to fa ya kai mutuka a ilimi abul fadli ayab mun ce ana wasalta sunansa ta fuska biyu wasu na cewa ayyab bi fathil aini wa tashdidil ya wal ya'ul mushaddada wasu kuma su ce iyab wasu ce ayab wannan anamu ya wasalce ayab haka na kuma ko بن موسى بن عياض اليحسبي اليحسبي رحمة الله عليه الله يمس رحمة يتكنسى دعما قائدة إن أن أنبت سونا الله بأسي جل جلاله كو أسي سبحانه وتعالى إن أن أنبت سونا منظر الله صلى الله عليه وآله وسلم أسي صلى الله عليه وآله وسلم إن أن أنبت سونا صحابي أسي رضي الله عنهم in an ambaci sunan manyan malamai a ce rahimahullah duka wannan a cikin alkur'ani ya zo zul jalali wal ikram wa in min shay'in la yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum subhanallahi amma yasifun subhanallah dan haka tsarkake Allah da dangana shi da ta'ala ya zo a cikin alkur'ani a gurare da dama ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira in an ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai mu yi masa salati saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fassara mana wannan aya inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya faɗa a wani hadisi cewa duk mutumin da ya ja ambaci sunana bai mun salati ba hakika ya kauce wa hanyar aljanna a wani hadisin kuma ya ce an jirmuza hancin da ya kashi da sigar labari ne amma ma'anarsa addu'a a jirmuza hancin mutumin da aka ambaci sunana da yi min salati ba sannan ya hau mumbari ya ce amin amin amin so uku da aka tambaye shi dalili ya ce amin ta farko duk mutumin da ramadana ya shigo har ya wuce bai yi aikin da zai kai shi zuwa ga samun rahaman Allah ba in Allah ya kai shi wuta Allah ya danna shi can ciki malaika jibril ya ce ka ce amin sai ce amin na biyu duk mutumin da iyayensa suka tsufa bai kyautata musu yayi musu biyayya ya rike su da kyau ba shi ma idan Allah ya kai shi wuta Allah idan na shi a can cikin ta malaika jibril ya ce ka ce amin manzon Allah ya ce amin duk mutumin da aka ambaci sunanka bai maka salati ba shi ma an kai shi wuta a danna shi ciki yace amin kaga ashe kenan yana da hatsari kaji an ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baka yi masa salati ba sannan an ambaci sahabbai mu ce radiyallahu anhum ne hujjan mu a cikin suratul tauba aya ta 100 Allah subhanahu wa ta'ala yake was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين لكن أما تسمى تلي رضي الله عنهم ترى مؤمنين كما دسك جباتا إن أما تسمى تسمى الله يموت رحمة ليه حجة في سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم shi yasa aka ce Allah ya masa rahama ya ji kansa ya saka mata alheri bisa hidimar da yawa addinin musulunci Allah ya fi masa inda ya kuskure alhamdulillahi almunfarij bismihi al-asma yace dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaɗaita da sunansa al'asma mafi ɗaukakan sunaye. Sunan Allah ta'ala shine mafi ɗaukakan suna don ba ne wannan sunan sai Allah. Bismillahi Allah wannan suna na Allah shine sunan da ya fi kowanne yawa a cikin Alƙur'ani don ya zo sau dubu biyu da ‘yan kai a cikin Alƙur'ani. An kama sunan Allah Allah Allah a cikin Alƙur'ani sama da dubu biyu da ‘yan kai. da shi yasa ya fara da yabo ga Allah dan koyi kuma da alqur'ani da yake farkonsa me aka bude da shi alhamdulillahi rabbil alamin to shine malam shi ma yace alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah al-munfarij bismihi al-asma al-mukhtass bil izz al-ahma Allah ta'ala shine al-mukhtass wanda yake banta bil izz da buwaya al-ahma buwayar da ba a iya cin mata buwayar Allah ta buwayi kowa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi qul lillahi al-izzatu جميعا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين العزة لمن لله وحده لا شريك له مش الأحمى أصل حما wato arewa kenan abin da ba a iya cin masa saboda ƙarfinsa da isassa shine ma'anan al'ahma ya kawo shi ala sigatu af'alu wanda yake nuna takbir kenan ko allazi laysa dunahu muntaha wanda babu wata matuƙa in ba ga Allah ba wa anna ila rabbikal muntaha cikewa gaba ɗaya ga Allah subhanahu wata'ala za ta kasance kamar da zuwa alqur'ani to shine ya ciro wannan aya ya fassara ta da wannan ma'anar wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna ila rabbikal muntaha duka makoma ga Allah za ta koma da yake laysa dunahu muntaha wala wara'ahu marma sannan babu wani abun nema wara'ahu in ba ga Allah aka koma ba shine ma'anan wara'ahu ma'ana kenan in ba ta hanyar Allah ba ba abin da yake samuwa sai an koma ga Allah dan asalin marma a harshen larabci suna ne na gurin da ake harbi kamar target ko faifai da ake sawa wanda ake koyan harbi a harba kiriya ta ta samu tsakiyarsa dagi da ake sawa ko target ko faifai da ake koyan harbi da shi to shine asal fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna nawa na musulunci yau muna nawa ga wata muna sha shida ga watan goma sha ɗaya hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da hudu wanda ya zo takwas ga watan ɗaya dubu biyu da hudu darasinmu na biyu a cikin wannan littafi bayan mun yi muqaddima kenan satin da ya gabata ashifa bi ta'rif huquq al-mustafa na al-qadi iyad wanda aka haifa a shekara ta 476 ya rasu a shekara ta 544 yana ɗan shekara 68 a duniya yau kuma da muke magana ya shekara 800 ɗari takwas da tamanin a ƙasa shekararsa ɗari takwas da tamanin a ƙasa Allah yi masa rahama ya kuma ji kansa bismillahir rahmanir rahim muqaddimatul qadi iyad اللهم صل على محمد وآله وسلم قال الفقيه الإمام الحافظ أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحتدي رحمة رحمه الله عليه رحمة الله عليه الحمد لله المنفرد باسمه الأسمى المختص بالعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه ولا وراءه مرمى الظاهر الذي لا تخيلا ولا وهما الباطن تقدسا لا عجما وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ على أوليائه نعما أما وبعث فيهم رسولا من أنفسهم عربا وأجما وأزكاهم محسدا ومنما وأرجههم أقلا وحلما وأوفرهم علما وفهما وأقواهم يقينا وعزما وأشدهم بهم رأفة ورحما وزكاه زكاه روحا وجسما وهاشاه عيبا ووصما آتاه حكمة وحكما وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا ثم فآمن به وعذره ونصره من جعل الله له من مغنم السعادة اسما وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صلى الله وسلم صلاة تسمو وتنمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مالك قال الفقيه الإمام الحافظ أبو الفضل babban malamin nan namu masanin fikihu fikihu kala biyu ne akwai alfikihul akbar akwai alfikihul asgar alfikihul akbar shine mutum ya san Allah abin da ya tabbata ga Allah da abin da ya koru ga Allah wannan shi ake kira al-fiqhul akbar sanin Allah subhanahu wa ta'ala da yin imani da shi imani da Allah abu biyu ne na ɗaya kai imani da Allah ɗin wanda ya tattaro abubuwa guda hudu sannan kai imani da dukkan abin da Allah ya faɗa ko ya hukunta imani da Allah subhanahu wa ta'ala na farko al'imanu bi wujudihi na biyu al'imanu bi rububiyyatihi na uku al'imanu bi asma'ihi wa sifatihi na hudu al'imanu bi uluhiyyatihi mutum ya imani cewa Allah subhanahu wa ta'ala samamme ne sannan ya imani cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya kaɗaita cikin yin halitta da gudanar da halitta da mallakar halitta ifraduhu bil khalqi wal mulki wat tadbir kaɗaita Allah cewa shi kaɗai ne mai mulki shi kaɗai yayi halitta kuma shi kaɗai yake gudanar da halitta yasa yace lahu khalqu wal amru al khalqu wal amru da yin halitta da gudanar da halitta aikin Allah ne shi kadai kuma yake mulki ma nasa ne qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir wannan aya ta nuna Allah ta'ala shi kadai ne mai mulki shi yake ba da mulki shi yake karɓe mulki kuma al-mulkul mutlaq wato mulkin komai da abin da komai da kowa suka mallaka na Allah ta'ala ne da kai da abin da ka mallaka na Allah ta'ala ne sannan al'imanu bi asma'ihi wa sifatihi Allah subhanahu wa ta'ala abin kadaitawa ne a cikin sunayensa abin kadaitawa ne a cikin sufofinsa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa هو الله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم سنة الايمان بالوهيته سوى الله تعالى شيء كأين إتنسن شبوتا shi kadai cancanci a bauta masa ma'ana duk wanda aka bautawa ba Allah ba to ba a aje bauta inda ta dace ba shi ne kita kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimina shi ne malam yace wannan shine ake kira al-fiqhul akbar imani da Allah sannan imani da abin da Allah ya faɗa na labari da abin da Allah ya zartar na hukunci cewa dukkan labarin da Allah ya bayar gaskiya ne dukkan hukuncin da Allah ya zartar adalci ne wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala kalmar Allah ta cika sidqan wa adala as-sidqu fil akhbar wal adalu fil ahkam gaskiya a cikin labari wa man afdaqu min Allah qila wa man afdaqu min Allah haditha afa hukm al jahiliyyah yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun kun ga kenan Allah shine mai adalci a cikin hukunci mai gaskiya a cikin labari duk labarin da ya fito daga Allah gaskiya ne duk hukuncin da Allah ya zartar adalci ne to wannan shine ake kira al-fiqhul akbar al-fiqhul afgar shine mutum ya iya alwala da sallah ya iya komai yadda shari'a ta koyar koyon waɗannan hukunci a yi su yadda Allah yake so shine yake cikin al-fiqhu al-afgar al-fiqhu al-akbar abin da ya shafi aqida da tauhidi al-fiqhu al-afgar abin da ya shafi kunce kunce na ibada na yau da kullum waɗannan su ne ake cewa man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fi din wanda Allah yake nufinsa da alkhairi sai ya bashi fahimta a cikin addini kun ga fahimta biyu kenan ko fahimtar aqida mai kyau da fahimtar ibada mai dalili Allah ya mana muwafaka al-imam al-hafiz in ka ji malamai suna kiran malami al-imam al-hafiz to fa ya kai mutuka a ilimin abul fadli ayab mun ce ana wasanta sunansa ta fuska biyu wasu na cewa ayyab bi fathi al-aini وتشديد الياء والياء المشددة واسكو ما تتع عياض وتتع عياض وانا انام يا وتتع عياض حتى ناكم اكو بن موسى بن عياض اليحسبي اليحسبي رحمة الله عليه الله يمسى رحمة يتكنسى دعما قائدة إن أن أنبت سونا الله سيأتي جل جلاله كو أتي سبحانه وتعالى in an ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in an ambaci sunan sahabbai a ce radiyallahu anhum in an ambaci sunan manyan malamai a ce rahimahullah duka wannan a cikin alqur'ani yazo zul jalali wal ikram wa in min shay'in la yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum subhanallahi amma yasifun subhanallah don haka tsarkake Allah da dangana shi da ta'ala ya zo a cikin alkur'ani a gurare da dama ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira in an ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai mu yi masa salati saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fassara mana wannan aya inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya faɗa a wani hadisi cewa duk mutumin da ya ja ambaci sunana bai mun salati ba hakika ya kauce wa hanyar aljanna a wani hadisin kuma yace an jirmuza hancin da ya kashi da sigar labari ne amma ma'anarsa addu'a a jirmuza hancin mutumin da aka ambaci sunana bai mun salati ba sannan ya hau mun bari yace amin amin amin so uku da aka tambaye shi dalili yace amin ta farko duk mutumin da ramadana ya shigo har ya wuce bai yi aikin da zai kai shi zuwa ga samun rahaman Allah ba in Allah ya kai shi wuta Allah ya danna shi can ciki malaika jibril ya ce ka ce amin sai ce amin na biyu duk mutumin da iyayensa suka tsufa bai kyautata musu yayi musu biyayya ya rike su da kyau ba shi ma idan Allah ya kai shi wuta Allah idan na shi a can cikinta malaika jibril ya ce ka ce amin manzon Allah ya ce amin duk mutumin da aka ambaci sunanka bai maka salati ba shi ma an kai shi wuta a danna shi ciki yace amin to kaga ashe kenan yana da hatsari kaji an ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kai masa salati ba sannan an ambaci sahabbai mu ce radiyallahu anhum ne hujjan mu a cikin surati tauba aya ta 100 Allah subhanahu wa ta'ala yake was-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين لكن أما تسمى شيء رضي الله عنهم ترى مؤمنين كما دسك جباتا إن أما تسمى تسمى شيء الله يموت رحمة لا يهجم في سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم shi yasa aka ce Allah ya masa rahama ya ji kansa ya saka mata alheri bisa hidimar da yawa addinin musulunci Allah ya fi masa inda ya kuskure alhamdulillah almunfarij bismihi al-asma yace dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaɗaita da sunansa al'asma mafi ɗaukakan sunaye sunan Allah ta'ala shine mafi ɗaukakan suna don ba ne wannan sunan sai Allah bismillahi Allah wannan suna na Allah shine sunan da ya fi kowanne yawa a cikin alkur'ani don ya zo sau dubu biyu da ‘yan kai a cikin alkur'ani an kama sunan Allah Allah Allah a cikin alkur'ani sama da dubu biyu da yankai da shi yasa ya fara da yabo ga Allah dan koyi kuma da alkur'ani da yake farkonsa me aka bude da shi alhamdulillahi rabbil alamin da shine malam shi ma yace alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah al-munfarij bismihi al-asma al-mukhtassi bil-izz al-ahma Allah ta'ala shine al-muqtasi wanda yake banta bil izzi da buwaya al-ahma buwayar da ba a iya cin mata buwayar Allah ta buwayi kowa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi qul lillahi al-izzatu jami'a ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين العزة لمن lillahi wahdahu la sharika lahu to shi yasa yace al-ahma asalin hama wato karewa kenan abinda ba a iya cin masa saboda karfinsa da isassa shine ma'anan al-ahma ya kawo shi ala sigatu af'alu wanda yake nuna takbir kenan ko allazi laysa dunahu muntaha wanda babu wata matuka in ba ga Allah ba wa anna ila rabbikal muntaha cikewa gaba ɗaya ga Allah subhanahu wata'ala za ta kasance kamar yadda zuwa alqur'ani to shine ya ciro wannan aya ya fassara ta da wannan ma'anar wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna ila rabbikal muntaha duka makoma ga Allah za ta koma da yace laysa dunahu muntaha wala wara'ahu marma sannan babu wani abun nema wara'ahu in ba ga Allah aka koma ba shine ma'anar wara'ahu ma'ana kenan in ba ta hanyar Allah ba ba abin da yake samuwa sai an koma ga Allah don asalin marma a harshen larabci suna ne na gurin da ake harbi kamar target ko kai da ake sawa wanda ake koyan harbi a harba kiriya ta ka samu tsakiyarsa dagi da ake sawa ko target ko faifai da ake koyan harbi da shi to shine asalin marma ismu ainihin makan ko ismu zaman ko ismu hadas maf'al kenan masdarun ne to shine yace babu abin da mutum zai samu in ba ga Allah ya koma ba shine ma'anan wara a hudu al-zahir la takhayyulan wala wahman Allah ta'ala shine asili kamar da ya faɗa huwa huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin la takhayyulan ba ba rizka da zato ba asalin takhayyul shine ka riski abu da iya ƙarfin tunaninka kuma ka ɗauka haka yake shine tahayyul shi yasa zo a hadisin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce shukiya ila annabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyal ilayhi annahu yajidu shay'a fi salati fa qala la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan at-takhayyul shine khayal tunanin da zaka dinga yi kana suranta abu kamar yadda mai risala ya faɗa cewa ainihin tunani baya ruska Allah subhanahu wata'ala wa kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu zalik wala wahman ba kuma da zato ba alwahmu a harshen larabci shine tajawizul amrayn ahaduhuma ad'afu min al-akhar akwai abubuwa da mutum yake fahimtar su na ilimi sun kasu gida shida na farko akwai al-yaqinu na biyu akwai al-ilmu na uku akwai ashakku na hudu akwai azzannu na biyar akwai alwahmu na shida akwai aljahlu aljahlu shi ma ya kasu ila kismai alilmu abinda ake kira ilimi shine wato a tabbatar da abu yadda yake idraku shay ala ma huwa alaihi fil waqi ka facinci abu yadda yake shine ilimi اليقين شي كما تعريف جزم القلب مع الاستناد الى الدليل zuciyarka ta sakankance da abu kuma ka dogara da hujja shi ake kira yaqini akwai ainul yaqin akwai ilmul yaqin akwai haqqul yaqin to al yaqinu shine jasmul qalb ma al istinad ila dalil zuciyarka ta sakankance da abu kuma kana da hujja mun ji tarifin ilimi ko mun ji tarifin yaqin ya ke kira ina zaton kan jaye ina ke da amrai da bai fi ƙarfin ba shi ake kira wahali shine wahani abinda kake zato amma baka karfafa shi sosai ba shi ake kira wahani yanzu mun ji ta'arifin nawa kenan hudu na biyar shine ashakku shine tajawizul tajawizul amrayn la maziyata li ahadihima ala al-akhar ka dauki abu biyu yiwan abu biyu amma kuma duka ba wanda ya rinjaye a zuciyarka ma'ana baka rinjaye da wannan ba baka rinjaye da wannan ba suna maka yawo abu biyu a zuciya amma baka iya yanke ɗaya ba shi ake kira mai shakka ina shakka ma'ana ban yanke nan ba ban yanke nan ba in ka yanke nan ba tare da yaƙini ba ya zama mai kenan in ka yanke inda yafi ƙarfi a zuciyarka ba tare da yaƙini ba ya zama zannu in ka ɗauki abin da bai fi ƙarfi a zuciyarka ba ya zama wahani in kuma ka ɗauki abin da yafi ƙarfi tare da hujja ya zama ne ya zama yaƙini to aljahalu adamul idraki bil kulliya aljahalu yanqasimu ila qismayn aljahalu al murakkab wal jahalu al basir aljahalu al murakkab wal mar'u yajhalu ثم يجهل أنه ذو الجهل في أثر الضلال وما فدي mutumin da bai sani ba kuma ya san bai san bai sani ba to ya zama ribataccen ɓata ba za a fanso shi ba haka mai dariya ya faɗa mai dariya wal mar'u yajhalu thumma yajhalu annahu zul jahli fi asar dalal wa mafu sannan kuma akwai rajulun la yadari wa yadari annahu la yadari wannan shine al-jahlul basir mutumin da bai sani ba kuma ya san bai sani ba haka ya huta eh bai sani ba kuma ya yadda bai sani ba sai a karantar da shi to waɗannan abubuwan za su ta yawo su ne muka yi ta'arifin su tun a farko don a fahimce su da kyau da aka duk sanda muka zo wahami ko aka zo yaqin abinda ake nufi kenan al ba'in Allah subhanahu wata'ala shine koyayye wanda ba a gani ta'addusan saboda tsarkaka da isa la ujuman ba dan babu shi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar dare yake cewa Allahumma antal awwal laysa qablaka shay'un wa antal akhir laysa ha laysa dunaka shay'un wa antal zahir sai laysa fawqaka shay'un wa antal batin laysa dunaka shay'un a to na farkon ba sai ba laysa ba'd yawa laysa ba'daka shay'un Allahumma antal awwal ليس قبلك شيء wa anta al-akhir laysa ba'daka shay'un wa anta adh-dhahir laysa fawqaka shay'un wa anta al-batin laysa dunaka shay'un haka annabi sallallahu alaihi wasallam tunda shi ya zo da sakon kuma gashi ya fassara sunayen abin da suke nufi kenan kenan Allah in an ce ma awwal sai an hada da akhir in an ce ma zahir sai an hada da batin shine wanda ya bayyana ta hanyar sufofinsa da ayyukansa duk abin da ka gani a duniya nan aya ne da ke nuna samuwar Allah shine nuna ke cewa walillahi fi kulli taskinatin wa tahrikatin abadan shahidu kaifa yuqsal ilahu am kaifa yujhiduhu al-jahidu wa fi kulli ayat wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid kaifa yuqsal ilahu am kaifa yujhiduhu al-jahidu ta da ake saban Allah ko mai inkari yake inkarinsa sa ولله في كل تسكينة وتحريكة أبدا شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد da haka malam yace Allah subhanahu wataala shine wanda yake al-zahir kuma al-batin la takhayyulan wala wahman taqaddusan la uduman wasi'a kulli shay'in rahmatan wa ilma Allah shi iyal wasi dukkan komai da jin kansa da saninsa ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا وقهم عذاب الجحيم وانا آية القرآن تنكم الله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ma'ana Allah rahamarsa da jin kansa da saninsa ya yarwaci dukkan komai babu wani abu da ake da ya fita daga sanin Allah duk kuma rayuwar mu gaba ɗaya da muke a ƙarƙashin jin kan Allah muke yanta da rahamarsa wa asbaga ala awliyaihi ni'aman umma Allah shine ya cika ni'imar sa ga mamiya abusa waliyansa wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina Allah shine ya cika ni'imarsa akan awliyaihi waliyansa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah ya ku saurara hakika waliyan Allah ba bakin ciki a gare su babu tsoro sai faɗi sufa su suwaye alladhina amanu wa kanu yattaquna wanda suke da imani kuma suke jin tsoron Allah man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya Allah ya sa mu cikin waliyan wa ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah ya aiko musu manzo min anfusihim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم daga cikin Allah ya aiko shi urban wa ujman larabawansu da kuma waɗanda ba larabawansu ba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace Allah ya zabi banu Isma'il daga cikin banu Isma'il ya zabi Quraysh daga cikin Quraysh ya zabi ainihin wato ainihin banu Hashim daga cikin banu Hashim ya zabe ni dan haka ni zababban zababban zababban zababbu ne sallallahu alaihi wa sallama وأذكاهم محكدا ومن مع النبي صلى الله عليه وسلم شيني أينه يزمو ما في تركنك أصلي كما في واتو دعوة واتو دعوكك من مع أنا ينا مثل دعوكك دعوة تكن درجة وأرجههم أقلا شيني ما في رنجايا أهنكلي وحلما كما شيني ما في رنجايا أوجن جوليا da kuma karɓar dokar Allah kai tsaye wa aufarahum shine mafi cikarsu ilman a wajen ilimi wa fahman da wajen fahimta don akwai ilimi akwai fahimta ilimin akwai wanda an ba shi ilimi amma bai fahimta ba to wani kuma ya fahimta amma ba shi da ilimin da yawa to sai yace duka biyun Allah ya hada wa annabi sallallahu alaihi wasallam ilman wa fahman shi yasa lokacin da suka je Isra'i mala'ika Jibril ya kawo ƙwarya guda biyu ɗaya a cikinta akwai nono ko madara ɗaya a cikinta akwai giya sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karɓi madarar ya sha sai ce da ka karɓi wancan da al'ummanka gabaki ɗaya ta rikici amma wannan ya nuna hankalinsa da fahimtarsa da Allah ya bashi da iliminsa da kuma tausayinsa ga al'ummarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna zaune da shi da mala'ika Jibril sai sai mala'ika Jibril ya kai ya kalli sama sai kawai sama ta tsage sai ga wani mala'ika ya sauko sai ya ce wa manzon Allah wannan mala'ikan bai taɓa saukowa ba sai yau tunda Allah ya dace shi bai taɓa lekowa duniya ba sai yau izo da mala'ikan ya zo yawa annabi sallama ya ce Allah ne ya aiko ni in baka zaɓi me kake so ya mai da kai annabi sarki ko annabi bawa sai jibril ya ce wa manzo Allah ka yi tawafu ga Allah sai manzo Allah ya ce annabi bawa in ci yau jima gobe sallallahu alaihi wa sallam wannan zamu zo kansa kun gan shi nan bidayatu sul fi tafdilir rasul na al'allama al'izzu abdul aziz bin salam abdulani izzu bin abdul salam sai wannan duk mu'jizozin annabi da sallallahu alaihi wa sallama ya wallafa shi to yace sai ya zabi ya zama abdu الرسول كما صلى الله عليه وآله وسلم شتاك الله يكي كرم سنة بين أشين القرآن wataran ya ce abduhu wannan wata ibada ce khasa wani matsayi ne mai girma Allah ya kira ka bawansa sai ka san ba irin bayi karan ka ɗanya ake nufi ba ke mu duk muna cikin in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk sauran bayi suna cikin wannan karkatar amma kiransa na musamman da abduhu duk inda zai nuna mukaminsa ko ɗaukakarsa ko darajarsa sai ya kira shi abdu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina in kuna shakkar abin da na saukarwa bawana wato Allah ya kira ka bawansa ba fa kai ka kira in ka kira kanka bawan Allah wannan dama kan ma ka kira kanka ma amma shi Allah ya karbe ka ya ce kai bawansa ne wannan daraja ce babba in kuntum fi raidin mimma nazzalna ala abdina in kuna shakkar abinda na saukar wa bawana kun ga yace bawana alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba yabo ya tabbata ga Allah wanda ya saukar wa da bawan littafi subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafi da bawansa lailan da daddare min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa kun ga nan ma ya faɗa تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نزل على عبده الكتاب وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبلا nan za ka ce abdullahi alaysa allah bikafin abdahu wa yukhawwifunaka bil ladina min duni Allah ba shine mai isar wa bawansa ba to irin wannan yana nan dankan a cikin alqur'ani nan misali muka kawo guda shida to shine yake cewa wa hashahu aiban wa wasman Allah ta'ala ya tsare bawansa Muhammad sallallahu wa aqwahum yaqinan wa azman shine mafi ƙarfin halitta Allah yaqinan a wajen sakankancewa da Allah wa azman da kuma wajen azma kaji ko bahaushe yace wane yana da azma an san yana da himma kenan kuma yana da ƙarfin hali da dagewa da yadda da aminta da abin da yake kai wa ashaddahum bihim ra'afatan wa rahman kuma ashaddahum shine mafi tsananin su ra'afatan tausayi wa rahman da jin kai bihim da su ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in an je wajen annabi adam an gaya masa annabi adam kai ne fa aka faɗi duk darajojin da Allah ya annabi adam yace a'a a tafi wajen annabi ibrahim shi kuma yace a tafi wajen annabi Musa shi kuma ya ce a tafi wajen annabi Isa shi kuma annabi Isa ya ce a tafi wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kowa yana ta kansa amma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ummati ummati al'ummata al'ummata shi yana cewa al'ummata mu kuma ya kamata mu ce annabin mu sallallahu alaihi wa sallam haka in yace al'ummata mu kuma sai mu ce annabin mu sallallahu alaihi wa sallam to da kowa ya tsaya haka shi yana al'ummarsa mu muna annabin mu kaga kenan shi namu ne mu nasa ne shi ne namu mu ne nasa shi yasa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa anan ya kawo cewa lokacin da wato abin nan sayyidina Umar ya ga wani wato abin nan haka wani abu kamar at-taura a rubuce sai ga yayi kama da wani abu da ke cikin alqur'ani sai ɗauko ya kawo annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace ga wani abu nan a cikin at-taura ma'ana kamar a bishi shi ma kenan a hada da alkur'ani sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ransa bai so ba da wannan magana da Umar ya faɗa da Umar ya gaka sai ce rabitu billahi rabban bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce la wallazi nafsi bi yadihi law anna musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani yace ina yace na rantse da Allah wanda numfashi na yake hannunsa da annabi Musa yana da rai ba shi da wata hanya da zai samu tsira sai ya bi ni nima annabi Musa fa wa kallama Allah Musa ta kalima amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko annabi Musa yake da rai yanzu ba zai samu tsira ba sai ya bi ni annabi Musa fa yace ko shi yake da rai ba zai samu tsira ba sai ya zo ya bi ni wannan hadisi imamu darimi ya ruwaito shi da imamu ahmad da abu na'im a hadisin jabir dan abdullahi hadisi ne hasan law kana musa ka law anna musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani ko annabi musa in yana da rai ba zai samu tsira wajen Allah ba sai ya bi ni ma wasi'ahu illa an yattabi'ani sai ya bi ni tukunna kana sannan wato ya samu karbuwa a wajen Allah to kaga abin ba na wasa bane kenan to shi da yace Allah subhanahu wataala zakkahu ruhan wa jisman Allah ya tsarkake annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama tas a ruhinsa da gangar jikinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hashahu aiban wa wasman Allah ya tsare shi ya kiyaye shi aiban wato dangana aibi gare shi wa wasman da kuma ai dangana abun kunya gare shi domin asalin wasmu shine duk abin da za a dangana maka ya zubar da mutuncin ka ko ya bata ka wato aibi kenan amma kuma da wata ma'anar daban in ba haka ba sai a ce ai al'aibu da wasmu kusan ma'anar su daya amma al'aibu shine a aibanta ka da wani abin da kake da shi na aibi al-wasmu kuma a aibanta ka da wani abin da zaka ji kunya to duka Allah ya tsare annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma shi da abin wa atahu hikmatan wa hukman sannan Allah ya bashi hikima kuma ya bashi hukunci dama abu biyu in suka haɗu alheri ya zo mutum alhikmatu wal hukmu kai hukunci kai adalci kuma cikin hikima da dabara da azanci Allah ya bashi hikima ya bashi dabara ya bashi azanci ya bashi kaifin hankali ya bashi lura ya bashi ganewa ya bashi cikakken hankali sallallahu alaihi wasallam wa fataha bihi a'yunan umya Allah ya bude idanuwa makafi da yawa sakamakon aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane da yawa makafi ne su san gaskiya ba amma Allah ya bude musu idanuwansu da sakon da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi wa quluban hulfan Allah ya bude zukata waɗanda suke kifaffu rufaffu an sa musu gilaf in an ce gilaf ma mai kenan bango ko da ake rufe littafi da shi ko ake rufe gida da shi to Allah yake zukata da suke hulfan qulubuna hulf waɗanda suke rufaffu bamammu an bale su an toshe su an rufe su sakamakon aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an bude su da a rufe su da kafirci da san zuciya da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka bude su da me da imani da musulunci da mika wuya ga Allah wa azanan summa da yawa kurame a wajen kunnuwan su kurbaye ne ba sa jin gaskiya amma da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka canza shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un inna sharra ad-dawab 'inda Allah as-summ al-bukum alladhina la ya'qilun ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون فالله تعالى yake kaku zama irin waɗannan waɗanda suke summun bukumun umri summun bukumun umri ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون Allah ya buɗe kunnuwanmu da jin gaskiya ya buɗe zukatanmu da shigar imani ya buɗe kuma ainihin wato idanuwanmu da ganin gaskiya da bunta da aiki da ita fa amana bihi wa azzarahu wa nasarahu man ja'ala Allah lahu fi maghanami sa'adati isman man ja'ala Allah lahu isman wanda Allah isan ya masa rabo fi maganamin sa'adati cikin ganima arziki cikin rabon arziki cikin gara basa da kabakin arziki fa'amana bihi fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله عز وجل واحسن الهدي هدي محمد واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا نوى na musulunci yau muna nau ga wata muna sha shida ga watan goma sha ɗaya hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da hudu wanda ya zo takwas ga watan ɗaya dubu biyu da hudu darasinmu na biyu a cikin wannan littafi bayan mun yi muƙaddima kenan satin da ya gabata الشفاء بتعريف حقوق المصطفى نا القاضي إياب وندا أكا هيفاء الشيكارة تقريه دا سبعين دا شدا يرسو الشيكارة تقريه ديار دا أربعين دا هدو ينا أن شيكارة ستين دا تقوص الدنيا يو كما دا ميكي مغانا يا شيكارة قريه تقوص قريه تقوص دا تمانين أكسا shekararsa ɗari takwas da tamanin a ƙasa Allah masa rahama ya kuma ji kansa bismillahir rahmanir rahim muqaddimatul qadi iyad اللهم صل على محمد وآله وسلم قال الفقيه الإمام الحافظ أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحسبي رحمه الله عليه رحمة الله عليه الحمد لله المنفرد باسمه الأصمى المختص بالعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه ولا وراءه مرمى الظاهر الذي لا تخيلا ولا وهما الباطن تقدسا لا عجما وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ على أوليائه نعما أما وبعث فيهم رسولا من أنفسهم عربا وأجما وأزكاهم محسدا ومنما وأرجههم أقلا وحلما وأوفرهم علما وفهما وأقواهم يقينا وعزما وأشدهم بهم رأفة ورحما وزكاه زكاه روحا وجسما وهاشاه عيبا ووصما آتاه حكمة وحكما وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما فآمن به وعذره ونصره من جعل الله له من مغنم السعادة اسما وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صلى الله وسلم صلاة تسمو وتنمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذا قال الفقيه الإمام الحافظ أبو الفضل babban malamin nan namu masanin fikihu fikihu kala biyu ne akwai alfikihul akbar akwai alfikihul asgar alfikihul akbar shine mutum ya san Allah abin da ya tabbata ga Allah da abin da ya koru ga Allah wannan shi ake kira al-fiqhul akbar sanin Allah subhanahu wa ta'ala da yin imani da shi imani da Allah abu biyu ne na ɗaya kai imani da Allah ɗin wanda ya tattaro abubuwa guda hudu sannan kai imani da dukkan abin da Allah ya faɗa ko ya hukunta imani da Allah subhanahu wa ta'ala na farko al'imanu bi wujudihi na biyu al'imanu bi rububiyatihi na uku al'imanu bi asma'ihi wa sifatihi na hudu al'imanu bi uluhiyatihi mutum ya imani cewa Allah subhanahu wa ta'ala samamme ne sannan ya imani cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya kadaita cikin yin halitta da gudanar da halitta da mallakar halitta ifraduhu bil khalqi wal mulki wat tadbir kadaita Allah cewa shi kadai ne mai mulki shi kadai yayi halitta kuma shi kadai yake gudanar da halitta yasa yace lahu khalqu wal amru al khalqu wal amru da yin halitta da gudanar da halitta aikin Allah ne shi kadai kuma yake mulki ma nasa ne qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir wannan aya ta nuna Allah ta'ala shi kaɗai ne mai mulki shi yake ba da mulki shi yake karɓe mulki kuma almulkul mutlaq wato mulkin komai da abin da komai da kowa suka mallaka na Allah ta'ala ne da kai da abin da ka mallaka na Allah ta'ala ne sannan al'imanu bi asma'ihi wa sifatihi Allah subhanahu wa ta'ala abin kaɗaitawa ne a cikin sunayensa abin ka'aitawa ne a cikin sufofinsa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa huwa Allah huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwa Allah al-khaliq al-bari' al-musawwir له الأسماء الحسنى يسبه له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سنة الإيمان بألوهيته سوى الله تعالى شي كأي إتن تنشبوتا شي كأي إتن تنشبوتا مثلا ma'ana duk wanda aka bautawa ba Allah ba to ba a aje bauta inda ta dace ba shi ne kita kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimina shi ne malam yace wannan shine ake kira al-fiqhul akbar imani da Allah sannan imani da abin da Allah ya faɗa na labari da abin da Allah ya zartar na hukunci cewa dukkan labarin da Allah ya bayar gaskiya ne dukkan hukuncin da Allah ya zartar adalci ne wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala kalmar Allah ta cika sidqan wa adala الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام gaskiya a cikin labari wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha fa hukm al jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun kun ga kenan Allah shine mai adalci a cikin hukunci mai gaskiya a cikin labari duk labarin da ya fito daga Allah gaskiya ne duk hukuncin da Allah ya zartar adalci ne to wannan shine ake kira al-fiqhul akbar al-fiqhul asghar shine mutum ya iya alwala da sallah ya iya komai yadda shari'a ta koyar koyan waɗannan hukunci a yi su yadda Allah yake so shine yake cikin al-fiqhu al-asghar al-fiqhu al-akbar abin da ya shafi aqida da tauhidi al-fiqhu al-asghar abin da ya shafi kunce-kunce na ibada na yau da kullum waɗannan su ne ake cewa man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fi din wanda Allah yake nufinsa da alkhairi sai ya bashi fahimta a cikin addini kun ga fahimta biyu kenan ko fahimtar aqida mai kyau da fahimtar ibada mai dalili Allah ya mana muwafaka al-imam al-hafiz in ka ji malamai suna kiran malami al-imam al-hafiz to fa ya kai mutuka a ilimi abul fadli ayab mun ce ana wasance sunansa ta fuska biyu wasu na cewa ayyab bi fathi al-aini وتشديد الياء والياء المشددة واسكو ما تتع عياض وتتع عياض وانا انام يا وتتع عياض حتى ناكم اكو بن موسى بن عياض اليحسبي اليحسبي رحمة الله عليه الله يمسى رحمة يتكنسى دعما قائدة إن أن أنبت سونا الله سيأتي جل جلاله كو أتي سبحانه وتعالى in an ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in an ambaci sunan sahabbai a ce radiyallahu anhum in an ambaci sunan manyan malamai a ce rahimahullah duka wannan a cikin alqur'ani yazo zul jalali wal ikram wa in min shay'in la yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum subhanallahi amma yasifun subhanallah don haka tsarkake Allah da dangana shi da ta'ala ya zo a cikin alkur'ani a gurare da dama ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira in an ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai mu yi masa salati saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fassara mana wannan aya inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya faɗa a wani hadisi cewa duk mutumin da ya ja ambaci sunana bai mun salati ba hakika ya kauce wa hanyar aljanna a wani hadisin kuma yace an jirmuza hancin da ya kashi da sigar labari ne amma ma'anarsa addu'a a jirmuza hancin mutumin da aka ambaci sunana bai mun salati ba sannan ya hau mumbari yace amin amin amin so uku da aka tambaye shi dalili yace amin ta farko duk mutumin da ramadana ya shigo har ya wuce bai yi aikin da zai kai shi zuwa ga samun rahaman Allah ba in Allah ya kai shi wuta Allah ya danna shi can ciki malaika jibril ya ce ka ce amin sai ce amin na biyu duk mutumin da iyayensa suka tsufa bai kyautata musu yayi musu biyayya ya rike su da kyau ba shi ma idan Allah ya kai shi wuta Allah idan na shi a can cikinta malaika jibril ya ce ka ce amin manzon Allah ya ce amin duk mutumin da aka ambaci sunanka bai maka salati ba shi ma an kai shi wuta a danna shi ciki yace amin to kaga ashe kenan yana da hatsari kaji an ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kai maka salati ba sannan an ambaci sahabbai mu ce radiyallahu anhum ne hujjan mu a cikin suratul tauba aya ta 100 الله سبحانه وتعالى يقول والصادقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه laqad radiyallahu 'anil mu'minin laqad radiyallahu 'anil mu'minina da kan an mace sai mu ce ne radiyallahu anhum sauran mu'minai kuma da suka gabata in an ambaci sunansu sai mu ce Allah ya musu rahama me ya hujja mu cikin suratul hashari wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم shi yasa aka ce Allah ya masa rahama ya ji kansa ya saka mata alheri bisa hidimar da yawa addinin musulunci Allah ya fi masa inda ya kuskure alhamdulillah almunfarij bismihi al-asma yace dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kadaita da sunansa al-asma mafi daukakan sunaye sunan Allah ta'ala shine mafi daukakan suna dan ba ne wannan sunan sai Allah bismillahi Allah wannan suna na Allah shine sunan da yafi kowanne yawa a cikin alkur'ani dan ya zo sau dubu biyu da yan kai a cikin alkur'ani an kama sunan Allah Allah Allah a cikin alkur'ani sama da dubu biyu da yan kai da shi yasa ya fara da yabo ga Allah dan koyi kuma da alkur'ani da yake farkonsa me aka bude da shi alhamdulillahi rabbil alamin to shine malam shi ma yace alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah al-munfarij bismihi al-asma al-mukhtass bil izz al-ahma Allah ta'ala shine al-mukhtass wanda yake banta bil izz da buwaya al-ahma buwayar da ba a iya cin mata buwayar Allah ta buwayi kowa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi قل لله العزة جميعا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين العزة لمن لله وحده لا شريك له مشي الأحمى أصل حما wato arewa kenan abin da ba a iya cin masa saboda ƙarfinsa da isassa shine ma'anan al'ahma ya kawo shi ala sigatu af'alu wanda yake nuna takbir kenan ko allazi laysa dunahu muntaha wanda babu wata matuka in ba ga Allah ba wa anna ila rabbikal muntaha cikewa gaba daya ga Allah subhanahu wata'ala za ta kasance kamar yadda zuwa alqur'ani to shine ya ciro wannan aya ya fassara ta da wannan ma'anar wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna ila rabbikal muntaha duka makoma ga Allah za ta koma da yake laysa dunahu muntaha wala wara'ahu marma sannan babu wani abun nema wara'ahu in ba ga Allah aka koma ba shine ma'anan wara'ahu ma'ana kenan in ba ta hanyar Allah ba ba abin da yake samuwa sai an koma ga Allah dan asalin marma a harshen larabci suna ne na gurin da ake harbi kamar target ko faifai da ake sawa wanda ake koyan harbi a harba kiriya ta ka samu tsakiyarsa dagi da ake sawa ko target ko faifai da ake koyan harbi da shi to shine asalin marma ismu ainihin makan ko ismu zaman ko ismu hadas maf'al kenan masdaru ne to shine yace babu abin da mutum zai samu in ba ga Allah ya koma ba shine ma'anan wara a hudu الظاهر لا تخيلا ولا وهما الله تعالى شيني أثيلي كما يقول هو, هو الأول والآخر والظاهر والباطن لا تخيلا با ba zuka da zato ba asalin takhayyul shine ka riski abu da iya karfin tunaninka kuma ka dauka haka yake shine takhayyul ya za zo a hadisin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce shukiya ila annabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyal ilayhi annahu yajidu shay'a fi salati fa qala la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan at-takhayyul shine khayal tunanin da zaka dinga yi kana turanta abu kamar yadda mai risala ya faɗa cewa ainihin tunani baya ruska Allah subhanahu wata'ala wa kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu zalik wala wahman ba kuma da zato ba alwahmu a harshen larabci shine tajawizul amrayn ahaduhuma ad'afu min al-akhar akwai abubuwa da mutum yake fahimtar su na ilimi sun kasu gida shida na farko akwai al-yaqinu na biyu akwai al-ilmu na uku akwai ashakku na hudu akwai azzannu na biyar akwai alwahmu na shida akwai aljahlu aljahlu shi ma ya kasu ila kismai al'ilmu abinda ake kira ilimi shine wato a tabbatar da abu yadda yake idraku shay ala ma huwa alaihi fil waqi ka facinci abu yadda yake shine ilimi اليقين شي كما تعريف جزم القلب مع الاستناد الى الدليل zuciyarka ta sakankance da abu kuma ka dogara da hujja shi ake kira yaqini akwai ainul yaqin akwai ilmul yaqin akwai haqqul yaqin to al yaqinu shine jasmul qalb ma al istinad ila dalil zuciyarka ta sakankance da abu kuma kana da hujja mun ji tarifin ilimi ko mun ji tarifin yaqin ya ke kira ina zaton kan jaye ina ke da amrai da bai fi ƙarfin ba shi ake kira wahali shine wahani abinda kake zato amma baka karfafa shi sosai ba shi ake kira wahani yanzu mun ji ta'arifin nawa kenan hudu na biyar shine ashakku shine tajawizul tajawizul amrayn la maziyata li ahadihima ala al-akhar ka dauki abu biyu yiwan abu biyu amma kuma duka ba wanda ya rinjaye a zuciyarka ma'ana baka rinjaye da wannan ba baka rinjaye da wannan ba suna maka yawo abu biyu a zuciya amma baka iya yanke ɗaya ba shi ake kira mai shakka ina shakka ma'ana ban yanke nan ba ban yanke nan ba in ka yanke nan ba tare da yaƙini ba ya zama mai kenan in ka yanke inda yafi ƙarfi a zuciyarka ba tare da yaƙini ba ya zama zannu in ka ɗauki abin da bai fi ƙarfi a zuciyarka ba ya zama wahani in kuma ka ɗauki abin da yafi ƙarfi tare da hujja ya zama ne ya zama yaƙini to aljahalu adamul idraki bil kulliya aljahalu yanqasimu ila qismayn aljahalu almurakkab wal jahalu albatir aljahalu almurakkab wal mar'u yajhalu ثم يجهل أنه ذو الجهل في أثر الضلال وما فدي mutumin da bai sani ba kuma ya san bai san bai sani ba to ya zama ribataccen aka ba za a fanso shi ba haka mai dariya ya faɗa mai dariya wal mar'u yajhalu thumma yajhalu annahu zul jahli fi asar dalal wa ma sannan kuma akwai rajulun la yadari wa yadari annahu la yadari wannan shine al-jahlul basir mutumin da bai sani ba kuma ya san bai sani ba haka ya huta eh bai sani ba kuma ya yadda bai sani ba sai a karantar da shi to waɗannan abubuwan za su ta yawo su ne muka yi ta'arifin su tun a farko don a fahimce su da kyau da aka duk sanda muka zo wahami ko aka zo yaqin abinda ake nufi kenan al ba'in Allah subhanahu wata'ala shine koyayye wanda ba a gani ta'addusan saboda tsarkaka da isa la ujuman ba dan babu shi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar dare yake cewa Allahumma antal awwalu laysa qablaka shay'un wa antal akhiru laysa ha laysa dunaka shay'un wa antal zahiru sai ta laysa fawqaka shay'un wa antal batinu laysa dunaka shay'un a to na farkon ba haka yake laysa ba yawa laysa ba'daka shay'un Allahumma antal awwalu ليس قبلك شيء وأنت الآخر ليس بعدك شيء وأنت الظاهر ليس فوقك شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء haka annabi sallallahu alaihi wasallam tun da shi ya zo da sakon kuma gashi ya fassara sunayen abin da suke nufi kenan kenan Allah in an ce ma awwal sai an hada da akhiru in an ce ma zahir sai an hada da batin shine wanda ya bayyana ta hanyar sufofinsa da ayyukansa duk abin da ka gani a duniya nan aya ne da ke nuna samuwar Allah shine nuna ke cewa walillahi fi kulli taskinatin wa tahrikatin abadan shahidu kaifa yuqtal ilahu am kaifa yujhiduhu aljahidu wa fi kulli ayat wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid kaifa yuqtal ilahu am kaifa yujhiduhu aljahidu ta kaga ake saban Allah ko mai inkari yake inkarinsa sa ولله في كل تسكينة وتحريكة أبدا شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد da haka malam yace Allah subhanahu wataala shine wanda yake al-zahir kuma al-batin la takhayyulan wala wahman taqaddusan la uduman wasi'a kulli shay'in rahmatan wa ilma Allah shi iyal wasi dukkan komai da jin kansa da saninsa ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا وقهم عذاب الجحيم وانا آية القرآن تنكم الله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ma'ana Allah rahamarsa da jin kansa da saninsa ya yarwaci dukkan komai babu wani abu da ake da ya fita daga sanin Allah duk kuma rayuwar mu gaba ɗaya da muke a karkashin jin kan Allah muke yanta da rahamarsa wa asbaga ala awliyaihi ni'aman umma Allah shine ya cika ni'imarsa ga mamiya abusa waliyansa wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina Allah shine ya cika ni'imarsa akan auliya'ihi waliyansa ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah ce ku saurara hakika waliyan Allah ba bakin ciki a gare su babu tsoro sai faɗi sufa su suwaye alladhina amanu wa kanu yattaquna wanda suke da imani kuma suke jin tsoron Allah man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya Allah ya sa mu cikin waliyan wa ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah ya aiko musu manzo min anfusihim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم تجسكم الله يعيكوش عربا وعجما larabawansu da kuma waɗanda ba larabawansu ba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace Allah ya zabi banu Isma'il daga cikin banu Isma'il ya zabi Quraysh daga cikin Quraysh ya zabi ainihin wato ainihin banu Hashim daga cikin banu Hashim ya zabe ni dan haka ni zababban zababban zababban zababbu ne sallallahu alaihi wa sallama وأذكاهم محكدا ومن مع النبي صلى الله عليه وسلم شيني أينه يزمو ما في تركنسو أصلي كما في واتو دعوة واتو دعوككا من مع أنا ينا مثل دعوككا دعوة تكن درجة وأرجههم أقلا شيني ما في رنجايا أهنكلي وحلما kuma shine mafi rinjayensu a wajen juriya da kuma karɓar dokar Allah kai tsaye. Wa aufarahum shi ne mafi cikarsu ilman a wajen ilimi wa fahman da wajen fahimta. Don akwai ilimi akwai fahimta ilimin. Akwai wanda an ba shi ilimi amma bai fahimta ba. To wani kuma ya fahimta amma ba shi da ilimin da yawa. To sai yace duka biyun Allah ya haɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Ilman wa fahman. Shi yasa lokacin da suka je Isra'i, mala'ika Jibril ya kawo ƙwarya guda biyu, ɗaya a cikinta akwai nono ko madara, ɗaya a cikinta akwai giya. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karɓi madarar ya sha, sai ce da ka karɓi wancan da al'ummanka ga baki ɗaya ta rikici. Amma wannan ya nuna hankalinsa da fahimtarsa da Allah ya bashi da iliminsa da kuma tausayinsa ga al'ummarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna zaune da shi da mala'ika Jibril sai sai mala'ika Jibril ya kai ya kalli sama sai kawai sama ta tsage sai ga wani mala'ika ya sauko sai ya ce wa manzon Allah wannan mala'ikan bai taɓa saukowa ba sai yau tun da Allah ya dace shi bai taɓa lekowa duniya ba sai yau izo da mala'ikan ya zo yawa annabi sallama yace Allah ne ya aiko ni in baka zabi me kake so ya mai da kai annabi sarki ko annabi bawa sai jibril ya ce manzo Allah ka yi tawafu ga Allah sai manzo Allah ya ce annabi bawa in ci yau jinwa gobe sallallahu alaihi wa sallam wannan zamu zo kansa kun gan shi nan bidayatu sul fi tafdilir rasul na al'allama al'izzu abdulaziz bin salam abdulani izzu bin abdulsalam sai wannan duk mu'jizozin annabi da sallallahu alaihi wa sallama ya wallafa shi to yace sai ya zabi ya zama abdu ar-rasul kuma sallallahu alaihi wa sallama shi ta kuga Allah yake kiransa da duka biyun a cikin alqur'ani wata ran ya ce abduhu wannan wata ibada ce khasa wani matsayi ne mai girma Allah ya kira ka bawansa sai ka san ba irin bayi karan ka danya ake nufi ba ke mu duk muna cikin in kullu man fi samawati wal ardi illa atar rahmani abda duk sauran bayi suna cikin wannan karkatar amma kiransa na musamman da abduhu duk inda zai nuna mukaminsa ko ɗaukakarsa ko darajarsa sai ya kira shi abdu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina in kuna shakkar abinda na saukarwa bawana wato Allah ya kira ka bawansa ba fa kai ka kira in ka kira kanka bawan Allah wannan dama kan ma ka kira kanka ma amma shi Allah ya karbe ka ya ce kai bawansa ne wannan daraja ce babba in kuntum fi raidin mimma nazzalna ala abdina in kuna shakkar abinda na saukar wa bawana kun ga yace bawana alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba yabo ya tabbata ga Allah wanda ya saukar wa da bawan littafi subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafi da bawansa lailan da daddare min al-masjid haram ila al-masjid al-aqsa kun ga nan ya faɗa تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نزل على عبده الكتاب وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبلا nan za ka ce abdullahi alaysa allah bikafin abdahu wa yukhawwifunaka bil ladina min duni Allah ba shine mai isar wa bawansa ba to irin wannan yana nan dankan a cikin alqur'ani nan misali muka kawo guda shida to shine yake cewa wa hashahu aiban wa wasman Allah ta'ala ya tsare bawansa Muhammad sallallahu alaihi wa aqwahum yaqinan wa azman shine mafi ƙarfin halitta Allah ya a wajen sakankancewa da Allah wa azman da kuma wajen azma kaji ko bahaushe yace wane yana da azma an san yana da himma kenan kuma yana da ƙarfin hali da dagewa da yadda da aminta da abin da yake kai wa ashaddahum bihim ra'afatan wa rahman kuma ashaddahum shine mafi tsananin su ra'afatan tausayi wa rahman da jin kai bihim da su ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wa sallama in an je wajen annabi adam an gaya masa annabi adam kai ne fa aka faɗi duk darajojin da Allah ya annabi adam yace a'a a tafi wajen annabi ibrahim shi kuma yace a tafi wajen annabi musa shi kuma yace a tafi wajen annabi isa shi kuma annabi isa yace a tafi wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama kowa yana ta kansa amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ummati ummati al'ummata al'ummata shi yana cewa al'ummata mu ko me ya kamata mu ce annabin mu sallallahu alaihi wasallam haka in yace al'ummata mu kuma sai mu ce annabin mu sallallahu alaihi wasallam to da kowa ya tsaya haka shi yana al'ummarsa mu muna annabin mu kaga kenan shi namu ne mu nasa ne shi ne namu mu ne nasa shi yasa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa anan ya kawo cewa lokacin da wato abin nan sayyidina Umar ya ga wani wato abin nan haka wani abu kamar attaura a rubuce sai ga yayi kama da wani abu da ke cikin alqur'ani sai ɗauko ya kawo annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace ga wani abu nan a cikin attaura ma'ana kamar a bi shi shi ma kenan a hada da alqur'ani sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ransa bai so ba da wannan magana da Umar ya faɗa da Umar ya gaka sai ce rabitu billahi rabban bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la wallazi nafsi bi yadihi لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني yace ina yace na rantse da Allah wanda numfashi na yake hannunsa da annabi Musa yana da rai ba shi da wata hanya da zai samu tsira sai ya bi ni nima annabi Musa fa wa kallama Allah Musa takalima amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko annabi Musa yake da rai yanzu ba zai samu tsira ba sai ya bi ni annabi Musa fa yace ko shi yake da rai ba zai samu tsira ba sai ya zo ya bi ni wannan hadisi imamu darimi ya rawaito shi da imamu ahmad da abu nu'aym a hadisin jabir dan abdullahi hadisi ne hasan law kana musa ka law anna musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani ko annabi musa in yana da rai ba zai samu tsira wajen Allah ba sai ya bi ni ma wasi'ahu illa an yattabi'ani sai ya bi ni tukunna kana sannan wato ya samu karbuwa a wajen Allah to kaga abin ba na wasa bane kenan to shi da yace Allah subhanahu wataala zakkahu ruhan wa jisman Allah ya tsarkake annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama tas a ruhinsa da gangar jikinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa hashahu aiban wa wasman Allah ya tsare shi ya kiyaye shi aiban wato dangana aibi gare shi wa wasman da kuma ai dangana abun kunya gare shi domin asalin wasmu shine duk abin da za a dangana maka ya zubar da mutuncin ka ko ya bata ka wato aibi kenan amma kuma da wata ma'anar daban in ba haka ba sai a ce ai al'aibu da wasmu kusan ma'anar su daya amma al'aibu shine a aibanta ka da wani abin da kake da shi na aibi al-wasmu kuma a aibanta ka da wani abin da zaka ji kunya to duka Allah ya tsare annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma shi da abin wa atahu hikmatan wa hukman sannan Allah ya bashi hikima kuma ya bashi hukunci dama abu biyu in suka haɗu alheri ya zo mutum alhikmatu wal hukmu kai hukunci kai adalci kuma cikin hikima da dabara da azanci Allah ya bashi hikima ya bashi dabara ya bashi azanci ya bashi kaifin hankali ya bashi lura ya bashi ganewa ya bashi cikakken hankali sallallahu alaihi wasallam wa fataha bihi a'yunan umya Allah ya bude idanuwa makafi da yawa sakamakon aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane da yawa makafi ne su san gaskiya ba amma Allah ya bude musu idanuwansu da sakon da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi wa quluban hulfan Allah ya bude zukata waɗanda suke kifaffu rufaffu an sa musu gilaf an ce gilaf ma mai kenan bango ko da ake rufe littafi da shi ko ake rufe gida da shi to Allah yake zukata da suke hulfan qulubuna hulf waɗanda suke rufaffu bamammu an bale su an toshe su an rufe su sakamakon aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an bude su da a rufe su da kafirci da san zuciya da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka bude su da me da imani da musulunci da mika wuya ga Allah wa azanan summa da yawa kurame a wajen kunnuwan su kurbaye ne ba sa jin gaskiya amma da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka canza shi yasa Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu atiiu Allah wa rasulahu ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم la tawallaw wa hum mu'riduna to Allah ta'ala yake ka ku zama irin waɗannan waɗanda suke summun bukumun umri summun bukumun umri ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون Allah ya buɗe kunnuwanmu da jin gaskiya ya buɗe zukatanmu da shigar imani ya buɗe kuma ainihin wato idanuwanmu da ganin gaskiya da binta da aiki da ita fa amana bihi wa azzarahu wa nasarahu man ja'ala Allah lahu fi maghanami sa'adati isman man ja'ala Allah lahu isman wanda Allah isan ya masa rabo fi maghanami sa'adati cikin ganima arziki cikin rabon arziki cikin gara basa da kabakin arziki fa amana bihi kawai sai imani da annabi wa azzarahu ya karfafa annabi sallallahu alaihi wasallam wajen isar da sakonsa wa nasarahu kuma ya taimake shi nasarahu in yana da rai ka fita ai jihadi tare da kai a kare shi kamar da sabai suke cewa fidaka abi wa ummi ka tsaya inda manzon Allah ya tsaya ko za a yi raga-raga da kai in kuma baya nan ka kare mutuncin addininsa ka kare mutuncin sunnarsa ka kare mutuncin sahabbansa da matansa da ƴaƴansa da jikokinsa ka tsaya tsayin daka ka ga duk abin da ke da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam an tsare shi wannan shine taimakonsa fi hayatihi wa ba'da mamatihi sallallahu alaihi wasallam wa kadzaba bihi wa sadafa anhu وكتب عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما من كتب الله عليه الشقاء وند الله إربو تامة كابيوا حتما كيلة سيا كابيهم وكذب به سيكر يتعنني كما أبو لهب فالله يأيكو النبي صلى الله عليه وسلم ya fara wa'azi a gida duk gidansa suka musulunta dama wanda suke cikin gidan nasa akwai ummu aimana akwai zaidu bin harisa akwai nana khadija da ƴaƴanta duk suka musulunta da sayyidina ali da gidansa ya gama sai ya fita waje ya kira abubakar shine farkon wanda ya fara amsa masa a waje duk duniyar nan kuma ba ja in ja yana cewa taho abubakar yace na amsa dattijan arziki radiyallahu anhu da tafiya ta fara tafiya sai Allah yake to ya kara janjin sa wa anzir ashiratakal aqrabin wa khfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin to shine annabi yasa aka tara janjin sa duk na kusa banu kaza banu kaza duk suka karu ya hau kan dutse yace yanzu in nake muku a bayan gari akwai wata rinjina tana nan tafe za ta kawo muku farmaki za ta durfate ku za ta kawo muku hari za ku yarda da ni ku gaskata ni suka ce ai baka taba yin karya ba taba zarafta karya ai kana faɗa za kowa zai je ya shirya an san baka faɗin magana a duba ba haka bane tun kana yaro sai Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ni manzo ne zuwa gare ku ina gargadan sa ku gaba gani wanda ya saba min kenan akwai azaba mai radadi sai wasu ka sun da kai wani ya tsaya yana tunanin me zai ce kowa ya shiru aka yi sai abu lahabin ya ɗaga hannu ki faɗi mummunan magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba ta da daɗin maimaitawa matarsa ma tana gefe ita ma ta ɗaga hannu ta nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce masa muzammaman shi yasa hadisin bukhari yake cewa ku duba yadda Allah ya juyar da zagin quraishawa ga barina suna zagin muzammaman suna kinawa akan muzammaman ni kuma sunana muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shi ne fa nan take yadda za ku san Allah baya barin ta kwanan aka taba annabin sa sai ga sura su kutumta sauka da matar da mijin da suka fara ba da mummuna amsa suka fara faɗan mummunan magana ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya saukar da sura ya yanke musu hukunci ita tabbas ya da abi lahabin tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد da aka karanta wannan aya sahabbai sura sahabbai suka haddace ta aka yada ta a gari Abu Lahab ya ji ya ƙara kusata shine idan ya ga Annabi zai wuce tafi a sai ya bi shi a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa jama'a yana bi kasuwanni da unguwanni da lunguna yana ni manzon Allah ne ku bi ni shi kuma yana bin sai yana ƙarya yake ka ku bi shi sai wani sahabi ya ce lokacin ban musulunta ba sai ya ce wannan waye aka ce ai Muhammad kenan wannan fa aka ce amminsa ne ita amma yake bin sa abai yake zagin su ce kwarai haka ya dinga bi ita ko matar da ta ji sai ta ɗauko bakin wuta ta taho ta ce sai ta yi ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta kona shi suna zaune da abubakar sai ga ta taho sai abubakar jikinsa ya fara rawa ce ga ummu jamil nan in ta zo a san abin da za ta yi ba sai annabi ya ce ko ta zo ba za ta ganni ba Allah zai rufe mata ido tana zuwa ga Abubakar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a zaune amma ta tsaya kusa da Abubakar ba ta ganin Annabi sai ta ce ina mutumin naka ya sai ce baya nan ta ce ai da na gan shi kaza kaza kaza ni zai saukar da kaza a ci mutunci na a yi kaza a yi kaza har a ce min za a sani a wuta ta gama zage zagen ta tafi shine shine sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam karanta ayin da yake cewa fa iza qara'ata alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura kan gama zage zagen ta tafi to waɗannan su ne ashkan su ne suka fara taɓewa da wannan miji da wannan mata da suka aibanta annabi sallallahu alaihi wasallama ga su larabawa ga su a cikin quraishu ga su na kusa amma da suka fara aibantawa sai aka saukar da sura su kutum aka kine musu albarka to shi ne yake man kataba Allahu alaihi shaqa'a hatman wanda Allah ya rubuta masa tabewa ta dindindin wa kazzaba bihi sai ya karyata da annabi sallallahu alaihi wasallama wa kadafa an ayatihi ya kuma kauda kai daga ayoyinsa kamar wani mutum da ake kira Abu Mu'ayy Abu Mu'ayy yayi tafiya sai aka ta yadawa a birnin maka ai abu mu aiki ya musulunta abu mu aiki ya musulunta yana dawowa sai aka ce ai kai duk gari ana ta yada ka musulunta yace ban musulunta ba aka ce ai kwanzu duk ana ta cewa ka musulunta sai ce to yanzu me zan muku in nuna muku ban musulunta ba har me ake min ban musulunta ba sai abokinsa Ubay bin Khalaf yace ma sai ka je Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune ka toko miyau ka tofa masa sannan za mu yadda baka musulunta da abin da kuke so kenan suka ce eh sai ya tafi kawai gindin ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune ga sahabbai sun kewaye shi sai ya je abin da suka tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka da rigarsa ya gode shine sai Allah ya saukar da wannan aya wa adallu sabila wanda ya kasance fi hazihi ai a wannan duniya kenan a'ama ya makance ga barin karɓar alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama huwa fil akhirati a'ama ne Allah yake a wani gurin wa na'shuruhu yawmal qiyamati a'ama قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Allah ya tsare mu mutane dangane ga makanta ko gani sun tafi gida hudu akwai wanda zuciyarsa makauniya ce idansa makaho ne wannan shine a'amal basar wal basira Allah ya tsare mu da wannan akwai wanda idansa baya gani amma zuciyarsa tana gani to wanda ya makance jarabawa ce daga Allah in yayi hakuri ya dauka daga Allah ne ya mai da al'amarinsa ga Allah Allah zai musanya masa da aljanna manzo Allah yake duk wanda Allah ya jarabce shi da musibar rasa ido ya kwantar da hankalinsa ya dauka jarabawa ce daga Allah ya kuma da al'amari ga Allah Allah zai musanya masa da aljanna sakamakon idansa kun ga kenan ashe makanta ido ga mutumin da ainihin ba wai zuciyarsa ce makauniya ba jaraba ce daga Allah kuma jaraba lada ya kan biyo bayan ta mutum ya hakuri ya koma ga Allah sannan akwai kuma wanda zuciyar ce makauniya amma idan yana gani fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur kun ga an ka hudu kenan da wanda idan zuciyarsa ya mutu da wanda idan sa na fili ya mutu da wanda duka biyu suka mutu da wanda yake da duka biyu to Allah ya ba mu duka biyu idon kana ganin nafsi zuciyarka na karba ba idon kana karanta nafsi ba zuciyarka na jefarwa kana inkari kana karyatawa ba a'a zuciyarka karba idon ya gani to mutum ya samu wato mai ganin ciki da waje kenan sallallahu alaihi wa sallama salatan tasmu salatin da take ɗaukaka take daɗuwa watun ma kuma ake daɗa ta ko talmi watun ma a wata ya zo talmi watun ma take daɗuwa kuma Allah yake daɗa ta wa ala alihi me yasa yake take daɗuwa Allah yake daɗa ta domin Allah ta'ala ya kawo salatinsa ga annabi sallallahu alaihi wasallama da sigan fi'ili mubari'i yace inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna inna Allah inna harfu tawkidin wa nasbin mushbihin mushbihun bil fi'li واسم الجلالة اسم كان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره والواو حرف عطف والملائكة معطوف عليه والمعطوف على المنصوب منصوب يصلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من أفعال الخمسة وأفعال الخمسة وأفعال الخمسة ترفع والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بهدفها وجعل للنحو يفعلان للنون رفعا وتدعين وتسألون وهبها للنسب والجزم سما كلم تكوني لترومي مظلمة والجملة في محل رفع خبر إن إن الله وملائكته يصلون kun wannan jumla din yusalluna ita ce khabaru inna fi mahalli raf'in khabaru inna yusalluna fi'lun mudari'un marfu' bi nun wal wawu damirun muttasil mabni ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il Allah da mala'ikunsa suna yi wa annabi salati an fassara salatin Allah da ɗaukaka daraja ɗaukaka Allah yake ƙara wa annabinsa an fassara salatin mala'iku da sa masa albarka mu kuma salatin mu an fassara shi da neman Allah ya yi neman da muke Allah ya yi addu'a muke yi to sai Allah ya ninka mana so goma wanda yau annabi salati ɗaya Allah zai bashi salati goma ya bashi daraja goma ya fi masa zunubi goma ya kuma ƙara masa matsayi da promotion har daraja goma inda ba inda zaka samu wannan sai a wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati sai mun zo nan tukunna jala'ul afhami في الصلاة والسلام على خير الأنام فأنا ذاك جمدر الصلاة نا ابن القيم جوزية shi yake cewa wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'du ashraqa Allah qalbi wa qalbaka bi anwaril yaqini ولطف لي ولك بما لطف بأوليائه المتقين الذين شرفهم الله بنزل قدسه وأوحشهم من الخليقة بأنسه وخصهم من معرفته ومشاهدة عجائب ملكوته وآثار قدرته وآثار قدرته بما ملأ قلوبهم حبرة وولاه عقولهم في أزمته حيرة فجعلوا همهم به واحدا ولم يروا في الدارين غيره مشاهدا فهم بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمون وبين آثار قدرته وعجائب عظمته يترددون وبانقطاع إليه والتوكل إليه يتعززون لهجين بصادق قوله قل الله ثم ذرهم في خوضه يلعبون فإنك كررت علي السؤال في مجموع يتضمن التعريف بقدر المصطفى عليه الصلاة والسلام وما يجب له من توقير وإكرام وما حكم من لم يوف واجب عظيم ذلك القدر أو قصر في حق منصبه الجليل قلامة ظفر وأن أجمع لك ما لأسلافنا وأئمتنا في ذلك من مقال وأبينه بتنزيل صور وأمثال فألم أكرمك الله أنك حملتني في ذلك أمرا إمرا وأرهبتني بما نجبتني إليه عسرا وألقيتني بما كلفتني مرتقا صعبا ملأ قلبي رعبا فإن الكلام في ذلك يستدعي تقرير أصول وتحرير فصول والكشف عن غوامض ودقائق من علم الحقائق yace ashraq Allah qalbi wa qalbak Allah ya haskaka zuciyata da zuciyarka bi anwaril yaqini da haske hasken sakankancewa ka samu ilmul yaqini da ainul yaqini da haqqul yaqini ma'ana ka samu sakankancewa jazamul qalbi ma istinadi ila dalil zuciyarka ta nutsu ta yadda ta aminta ta miƙa wuya ta karɓa ta ji tsantsan akan wannan abu da za a karanto maka wala tafali me yasa yake ashrak Allah qalbi wa qalbaka ya fara makansa addu'a kafin yayi maka wannan shine ladabin addu'a in dai za ka yi addu'a za ka sa wani abin da ake so ka fara da kanka wannan uslubi ne na alqur'ani Allah ya gaya mana da annabi Ibrahim ya gama ginin Ka'aba shi da ɗansa da zai addu'a me yace rabbana ja'alna muslimain laka sai ce me kuma wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka annabi nuhu da zai addu'a me yace rabbi ghfirli wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minati sannan da Allah zai koya mana addu'a da zamu me yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana sai da muka fara ambatan kanmu rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الله كيمانا غافرة domin zuwa wajen Allah ba a tura wani kai ka laɗe yi gaba a biyo ka tun da gafara ake nema kai ta ishe ka ne to fara da kanka ka ce Allah kai mun gafara sannan masu biyo ni suma ai musu gafara kun ga annabi Nuhu da zai aike rabbi gifrili Allah kai mun gafara sai cewa wal walidayya sannan kai wa iyayena su ma gafara kun ga kenan wannan ladabin addu'a ya da yace ashraq Allahu qalbi wa qalbaka Allah ya haskaka zuciyata kai ma ya haskaka zuciyarka bi anwar jam'u nur anwar nau'i nau'i na al-yaqin wa latafa li wa laka Allah ya tausasa a gare ni kai ma Allah ya tausasa maka kun ga alƙali ya mana addu'a kuma sai mu masa addu'a mu ce Allah ya maka rahama ya ji kanka ya sa ka a cikin jannatul firdaus amin bima laqafa bi awliyaihi da abinda Allah ya tausasa ga waliyansa almuttaqina masu tsoron Allah alladhina sharrafahum Allah wanda Allah ya ɗaukaka su ya girmama su bi nuzul qudsihi an-nuzul a harshen larabci yana nufin irin kabaki ko abinci da ake tanada dan bako kun gane ko yasa yace innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون تيتمي نزلا من غفور رحيم النزل ما يتهيأ للضيف الطعام الذي يهيأ للضيف أبنتن da ake tanadi don bako to su waɗanda suke son Allah wato tunanin gamuwa da Allah da kwaɗayin rahamar Allah sai zame musu kamar abinci a zuciyarsu kamar da jikinka yake buƙatar abinci to haka kuma ruhinka yake buƙatar imani shi yasa aka ce mutum ya dinga ciyar da ruhinsa yana ciyar da gangar jikinsa ruhinka da ibada da kusanci ga Allah ake ciyar da shi gangar jiki kuma ana ciyar da ita da abinci to sai mutum ya zama yana da ƙarfi nawa kuwatun ruh wa kuwatun jasadi kuwatun fil ruhi wa kuwatun fil jasadi to wanda ya hada ƙarfin nan biyu shine yake tsayawa a hanyar Allah shine ake kira dan adam bangare uku ne al aqal wal ruh wal jasad in za a yi mutum tarbiyya ane masa kala uku ne akwai at tarbiyya al aqaliyya akwai at tarbiyya ar ruhiyya akwai at tarbiyya aljasadiyya التربية الأقلية شيني أباوة hankalinka ilimi kuma a kare shi daga hauma-hauma da hayaniya da hatsaniya da rashin fahimta a kange tunaninka daga fadawa cikin hatsari kuma a tura masa ilimi mai amfani to wannan shine shine akal tarbiya ta hankali kenan a tarbiya ruhiyya shine yawan ibada da kusantar Allah ta hanyar aikata farilla ake zuwa ga Allah da kuma karawa da nafulfuli mun karanta a hadisi bawa na bai kusanta a gare ni ba fiye da abin da na dora masa sannan ba zai gushe ba yana kusanta ta da ayyukan nafulfuli wanda za mu zo kan wannan hadisi za a yi bayanin yadda tafsirin sa yake da yadda bayani yake a kansa da yace to Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka su da ba su kabaki na qudusihi wa awhashahum min al-khaliqati bi unsihi nan abinda malam yake nufi awhashahum min al-khaliqati asalin wahsha shine wato mutum ya ji ya rabu da kowa ya mauta wato kamar baya son zama da kowa al'unsu kuma yana nufin ɗauke hako da kwanciyar hankali da nutsuwa sai ce to su waliyan Allah suna tare da mutane da gangar jikinsu amma kuma zuciyarsu tana tare da Allah ma'ana suna tunanin makomarsu suna tunanin lahira suna tunanin me aka yi musu su kuma me suka yi dan kullum wani malami ya ce kullum kana so ka kalli me Allah ya yi maka me kai wa Allah to ka kalli shi ko me ya maka in kana kallon abin da Allah ya yi maka to ba za ka yi takama ba ba za ka nuna fankama ba ba za ka nuna isa ba domin Allah subhanahu wa ta'ala in yake zai auna aikin ka da ni'imar da ya maka aikin ka ba zai kai kulamati zafar akan ni'imar da Allah ya maka to mutum gashi gangar jikinsa tana tare da mutane ana mu'amala amma zuciyarsa tana tunanin lahira da makomarsa to shine ma'anan auhashahum ya ainihin wato tsorata su ko ya fitar da su minal khaliqati daga cikin halitta bi unsihi da dauki hako da Allah ma'ana tunanin Allah suke wato wannan abu biya hada musu suna tare da mutane ba sa tare da mutane suna tare da mutane da me da gangan jikinsu suna kuma rabu da mutane da me da zuciyarsu haka ake son mumini ya zama a zuciyarsa yana tunanin lahira gashi ana ta mu'amala da shi amma ba zai bari ya aikata wani abin da zai raba shi da Allah ba kullum kana kallon aljanna da wuta akan gidanka ka karanta riyadu salihin cikin babun bu'ud ka ga yadda imamu nawawi ya suranta cewa akwai sahabin da yana tafiya kamar yana ganin aljanna da wuta hatta da suka ce ya rasulullah in mun zauna gaban ka sai mu dawo kamar mala'iku amma da mun tashi kuma sai mu je mu tawasa da matan mu da yara ita ai da za ku dawwama yadda kuke a gabana da mala'iku sun sauka sun gaita da to haka kike ji suna tunanin makomarsu da lahira to shine ma'anar auhasha hudun min alwahshat alwahsha shine dimuwa da rashin jin zama da jama'a irin ka fita din nan amma ba ana nufin fitar su kai ba wa khassahum min ma'rifatihi ya kuma keɓance su da saninsa ma'arifa sanin Allah kenan shi yasa ba a kiran Allah arif amma ana kiran sa alim saboda urf ko arif ko arifa shine abin da ka san shi bayan ka daɗe kana bincike ilm kuma abin da za a iya sanin sa nan take shi yasa al-ilm in yazo da maf'uli daya yana nufin wannan Allah da kadai yake banta da shi yasa ce wa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar in alimtumuhunna mu'minatin kun ga alimtumuhunna maf'ul al-awwal mu'minatin maf'ul al-thani alim Allah kaga na maf'ul ɗaya gare shi to shine bambancin su wa khassahu min ma'rifatihi wa mushahadati ajaiba malakutihi ya kuma keɓance su da ganin abubuwa masu ban mamaki da suke cikin mulkin Allah bambancin mulku da malakut malakut yana nufin zurfafaffen mulki na koye almulk mulki na fili yasa Allah ya waka zalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard wa liyakuna min almuqinina yasa ibrahim ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min almushrikina to ajaib abubuwa masu ban mamaki da suke karkashin mulkin Allah ba za su kirgu ba abu ɗayan aka ɗauka kwanan da aka yi bincike akan wani kuda sunansa kudan tsando wanda ya ke ɗauke da wani zifi da in ya harbi mutum a ƙarshe in ba sa aka ci ba sai ya makanci to aka yi magana kuda ana da nau'i nau'i a duniya da mai ɗauke da zuma da duba dai kudan zuma ya sha wancan ya sha wancan ya sha wancan ya je cikinsa ya markaɗa kuma ya yi daɗi ya yi zaƙi ba tare da ya sha sukari ba zai ci bishiya mai ɗaci kuma inarka ta a cikinsa a tsotse ɗacin a zuba masa zaki kuma ya kasayar ka zo ka shanye ga kuda mai tafa da fitila akwai kudan da yake tafa da fitila yana tafiya yana haska fitila shi kuma bai je na shi na electric power a tsoraki sun ba shi fitila ba amma yana tafiya da jonin da Allah ya masa wuta a cikinsa kuna kiransa makanci da mai ilo da mai Allah ya haɗa masa wayarin a cikinsa negative da positive yana tafiya yana haska kansa kuma wutar ba ta kona shi kuma daga cikinsa take fitowa. To in ka ɗauki ‘yan ƙanana ƙananan ma da ake bincike a kansu har yanzu ba a koyi ba balle kuma a zo sauran halittun da Allah yi wanda na ruwa daban na tudu daban. Yanzu nake gaya mana wani kifi a cikin ruwa ainihin wato nauyinsa ya kai saniya sittin kuma mafi yawa yakan shekara hamsin a duniya zuwa sittin. amma sai an samu saniya ta tudu guda 60 an dora ta a cikin sannan za ta yi nauyin sa a bangare guda to a ja'iba halitta Allah ai ba su kirgu ba wa asara kudratihi da kuma gurabai na kudura Allah da ke nuna ikon Allah da kudurarsa bima mala'a qulubuhum da abin da Allah ya cika zukatansu da shi habratan da farin ciki wa fi rawratin yuhbaruna suna cikin dausayi suna farin ciki wa wallaha aqulahum kuma ya bawa hankalin su mamaki fi azmatihi cikin girman Allah hairatan da imuwa wato suka imuce saboda ganin abin da Allah subhanahu wataala ya tara ya tsara ya ajiye ya kuma sanya asalin walahu shine wato hankalin mutum ya tafi amma anan ana nufin wato ainihin babu da mamaki in abu ya baka mamaki hankalinka ya karɓe shi cikin mamaki to ana kiransa walahu min walaha yalihu walhan ishtadda huznuhu hatta zahaba aqaluhu to wannan abun mamaki anan shi yasa aka fassara wallaha da ya ba su mamaki ma'ana ya ba hankalin su mamaki ba wai an cire maka hankali kuma ya ka zama mahaukaci faja'alu hammahum bihi wahidan suka sanya himmarsu ga Allah ko abin da ke damun su kwaya ɗaya ne shine addinin Allah ya ci gaba kuma wanda ya tabbata hadisi manzo Allah yake kana da damuwar duniya da damuwar lahira idan ka mai da damuwarka ga lahira sai Allah ya ishe maka damuwarka ta duniya in kuma ka mai da damuwarka ga duniya sai Allah ya ruɗa ka cikin damuwarka ta duniya sannan kuma ka da damuwar lahira ka rasa lahira to shi yasa yake sun sanya damuwar su shine abu daya shine Allah subhanahu wataala da addinin sa ولم يروا في الدارين غيره مشاهدا بتجا مشاهدا abun gani ba fi dare a cikin gidajen nan guda biyu gairahu in ba Allah ba a gidan duniya suna kallon ayoyinsa guda biyu ayatun kauniya da ayatun shar'iyya a lahira kuma za su ga Allah kan ganin Allah kenan iri biyu ne ganin ayoyinsa shar'iyya ai aiki da su ganin ayoyinsa kauniya a yi kauya a sallama masa sannan kuma a je lahira a ganshi amma wanda yace sai ya ganshi a duniya to ya dauko da ba gan mu da haka abu biyu za ka yi kaga ayata ko sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq aw lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ala innahu fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bi kulli shay'in muhit to wannan shine wato abin nan suka gan sun ga Allah a duniya sun ga Allah a lahira ganin Allah a duniya shine ne kaga ayoyinsa dama ana kiran ganin abu ko ya ne da shi gani wani mawaƙi yana cewa ra'aytu Allah akbara kulli shay'in muhawalatan wa aktharahum junuda ma'ana ra'aytu anan bi ma'anar yaqin gani kamar da Allah ya ce alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil din alam yarau kam ahlakana min qablihim min qarni duk alam din tara din yana daukar ma'ana biyu akwai yaqini akwai kuma na gani da ido akwai na ganin zuci akwai na ganin zuciya akwai na gani na yaƙini akwai kuma gani na ido muka ce me kake gani abin da za a yi gobe ai ba zuwa kai ka gani ba ra'ayinka ake so a ji kenan me kake ganin za mu yi mu ce ce ni ko ina ganin ya kamata mu tafi da sauri da ce ni ko ina ga ya kamata mu dan jinkirta kai ko me kake gani ni kuma ina ganin mu karasa to kai me kake gani ni kuma na ga kaza wannan wani irin gani ne gani ne na bayyana ra'ayinka da abin da ka yarda da shi to shine yake cewa dan ka je ka fassara wannan da abu biyu fa hum bi mushahadati jamalihi wa jalalihi yatana'amuna su masu shan ni'ima ne da ganin jamalihi wa jalalihi al jamal wal jalal su suke bada kamal man jama'a al jalal wal kamala faqad kamula to jalal girma wal jamal da kuma kayatarwa wai hada su Allah subhanahu wataala to suna ganin jama'al abubuwan da suke nuna musu san Allah da abun burgewa Allah ya yi abun burgewa da yawa waɗanda kuma suka nuna mana shine Allah sannan kuma ga jalalibi girmansa yadda ya karya kowa in ya ga dama sai sa ka kuka ya ba wancan ya kwace wancan ya kashe wancan ya sauke wancan ya ɗaura wancan an haifi wancan wancan ya mutu ana karɓo wani daga cikin mahaifiya ana kai wani makabarta in ka je makabarta ga kabarin shehinnai nan ga na waliyai nan ga na malamai nan ga na sarakuna nan ga na janar janar nan ga na masu mulki nan ga masu kuɗi nan ga matasa nan ga samari ga jarirai wani tun a cikin an kaso shi gashi nan cikin bari ne an masa kabari to waye isa wannan ne yake nuna mana jalali jamalihi kuma ga abun ƙayatarwa ne yayi sama ba zurka yayi ruwa yayi iska yayi damuna yayi mutum yema ido yema baki yema hanci yema hakora yema kayan ciki yema sa hannaye yema sa kafa yana tafiya yana zama yana kwanciya yana tashi yana da birki ko mutum ba da birki yana da totur yatana'amuna suna jin daɗi da ganin wannan wa baina athari qudratihi tsakanin kuma guraben kudrarsa wa ajaib azamatihi da kuma abubuwa masu ban mamaki na girman Allah ya tarajjaduna suna kai komo su dau wannan su gani su dau wannan su gani wa bin qita'i ilaihi da yankewa zuwa ga Allah wa tawakkul alaihi da dogaro ga Allah wa tabattal ilaihi tabtila sun yanke sun tafi ga Allah kawai abun duniya bai dame su ba duniyar ba su dauke ta komai ba manzo Allah ya ce da duniyan nan ta kai yake cewa wato za a zo da kata mutu ranar alkiyama wato an auna shi a cikin lahira ba zai kai fificen sauro nauyi ba a wajen Allah isa Allah ya ce man hayatu dunya illa mata'un ghurur to wanda iyanke ga Allah wa tabattal ilayhi tawkila wa tawakkul alayhi sun dogara ga Allah abinda ake kira dogaro ga Allah sujudul i'timad ala Allah li jalbil manafi wa daf'il madar ma'a thiqali wato ka dogara ga Allah cewa da samu da rashi na kuɗi duk ɗaya ne a wurinka in ka samu sai ka bauta Allah da samu in ka rasa ka bauta Allah samu da rashi to wasu ba su bauta Allah cikin rashi ba amma su iya bauta Allah cikin samu in ba shi da shi to ba bauta wani ya iya bauta Allah cikin rashi amma bai iya bauta Allah cikin samu ba in ya rasa sai ganshi a masallaci a sahun gaba fadanci yake a bashi ana bashi gobe zai ganshi a sahun baya za ta sai ka ji ta yana cewa ai saura raka a ɗaya ko raka a ɗaya ma samu kul man anzala kitaban allazi ja'a bihi Musa wa yazo da littafin da Musa yazo da shi wa ma qadarullah haqqa qadarihi iz qalu ma anzala Allah ala basharin min shay shine Allah ya bada amsa kul man anzala kitaban allazi ja'a bihi Musa hudan نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم سيتبي قل الله in duk sun kira da amsa ka ce to duk Allah ya wannan sun mazarbun fi khawdihim yal'abu sannan ka bar su cikin wato khawdihim kukkukawan su yal'abuna suna kai wasan su fa innaka karrata alayya su'ala kai kai tanana tanana ta tambaya في مجموع إن تتروا مك ونبياني يتضمن التعريف وأن ذي تتروا بين روا بقدر المصطفى عليه الصلاة والسلام نبين درجة أنه محمد صلى الله عليه وسلم زابته وما يجب له من توقير da abin da ya wajaba a jingina masa ko a gare shi na girmamawa wa ikramin da karamci abin da ya kamata a karrama shi da shi wa ma hukumu man lam yuwaffi wajiba azim zalika alqadari da kuma hukuncin wanda bai cika wajabcin wannan wato daraja ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ba au qassara fi haqqi mansibihi ko ya takaita cikin haƙƙin darajarsa da matsayinsa aljalil madaukaki qulamata zufrin ya rage ko da ɗan ɓincinan kan akaifa wanda ya rage ɗan ɓincinan kan akaifa kumba na darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai hukuncin sa zaka ji bayani kan ɗan ɓincinan akaifa ko kumba ko farci hausan ma sai na yi muku kala kala ka san ka je sakwata kace zo ka yanke mun farci sai ki ta dariya sai dai ka ce yanke mun a kai fa domin wannan din da ba a yankewar wanda da an taba shi kake ihu shi ne farci wannan kuma shi yasa hausa sakwata anan ta bi ta mu fadi tunda su sun raba abin biyu yanzu aka aka in mutum yana yanke ma farce da ya dan shiga ka ce kai to ya sunan abin da ya taba ne kake zo yanke ma amma da ya dan taba fankan ya kaji to kaga amma in mutumin sakwata ne sai ya ce akai fa na ce ka yanke ka shiga farce sai ko sai dai ka ce a'a ya isa haka sai ce to me nake yankewa ka ce farce Ah, to ai nan ma farce ne kaga wannan shi- hausar ta fi faɗi a nan eh yau da hausa sakwata ta ɗan yawon kirki wani ajma'a in tara laka a gare ka mali aslafina abin da ke gama gabatanmu wa in matina da shugabannin mu fi zalika a cikin haka min maqalin na maganganun da suka faɗa dangane ga waɗannan abubuwa guda hudu wa ubayyinuhu kuma in bayyana shi bi tanzila suwarin wa amsalin ta hanyar saukar da surori da kuma buga misalai in aka kawo abu sura sura komai ga surarsa kuma ga misalinsa shine ma'anar tanzilu suwarin wa amsalin fa'alam ka sani akramaka Allah Allah ya girmama ka annaka hammaltani hakika ka dora mun min zalika daga wannan bayani da ka nema amuran wani al'amari imran mai nauyi ka dora mun babban al'amari wa arhabtani kuma ka kallafa mun fi ma nadaftani ilayhi cikin abin da ka neme ni zuwa ga aikata shi usran ka kallafa mun tsanani wallahi magana kan annabi sallallahu alaihi wasallam magana ce mai nauyi da ba kowane gaja ne ya kamata yi ba magana ce da sai nutsatsu masu hankali masu basira masu fahimta waɗanda suka san abin da suke faɗa wa riƙaitani kuma ka hauhawar da ni bima kallaftani da abin da ka ɗora min murtaƙan sa'aban wato mahaya ce wacce take mai wahala wannan mahauhawa ce ka kama hannuna kana tura ni sai na hau guri mai wahalar hawa mana a kalbi ru'uban zuciyata ta cika da tsoro Allah ji kan alƙali fa innal kalama fi zalika yace domin magana akan wannan yastada'i taqrira usulin yana buƙatar mutum ya tabbatar da wato usul ya tabbatar da ya san tushe shine alqur'ani da sunna wa tahrira fusulin da kuma tantance fakula kowane fasali a tantance shi a ɗauki komai daki daki dalla dalla filla filla wal kashfa kuma yana buƙatuwa zuwa ga yayewa an gawamiza daga abin da suke da rintsi abin da yake da rintsi a yayin shi a fili wa daqa'iqa kuma yana buƙatar a bayyanar da masu zurfi min ilmin haqa'iqi na ilimin haƙiƙa wato haƙiƙa al'amari yadda yake kenan akwai al-haqa'iqul ilmiya akwai al-haqa'iqul aqaliyya abin da hankali ya tabbatar shari'a ta tabbatar to ba sa cin karo in dai abu ya tabbata a shari'a kuma hankali da ke yi ba sa cin karo to za a kawo alhaqa'iqul ilmiya wal haqa'iq al aqaliyya an naql wal aql bima yajibu lin nabi sallallahu alaihi wasallama wa yudafu ilayhi abin da ya wajaba ga annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da ake jingina masa abu nawa kenan abu biyu abin da ya wajaba ga annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da ake jingina masa aw yamtani'u da abin da bai kamata ba a jingina wa annabi aw yajuzu alaihi ko abin da ya ya halatta a dangana wa annabi abubuwa nawa kenan hudu ma yajibu lin nabi wa yudafu ilaihi aw yamtani'u aw yajuzu alaihi wa ma'arifatun nabi da sanin waye annabi war rasul waye manzo war risala menene sakon wan nubuwa menene annabta wal mahabbati menene soyayya wal kullati menene badadantaka abubuwa shida kenan ga hudu ga shida an hada nawa goma wa khasa'is hadhihi darajat al aliyya da kuma abinda suka keɓanta wannan daraja wacce take madaukakiya وهاهنا مهامه فيه تهار فيها القطع malam yace wannan daji ne mai karamin zurfi mai tsananin zurfi tuharu fi halqata wanda tsuntsu yana nan kafa wani tsuntsu ne hausa ana kiransa durwa girman sa bai fi kurciya ba sannan in yayi kwai zaka ga kwan yana da dige dige dishi dishi haka a cikin sa in suka kai suka taso haka kamar 100 ko 50 ko guda 30 suke tafiya gaba daya to waɗannan tsuntsaye ba sa ɓata a daji kuma duk dare sai sun dawo gida to shi ne yace to wannan tsuntsun da yake da basira shi kansa aka tura shi wannan dajin sai ya ɓata balle ni sai ya ɓace ya rasa ina za shi to shi ne yace wannan wani mahamahu ne al mahamahu shi ne irin sunkurmin dajin da ake kira dajin rungu kuma tiyahun ne ainihin wato faɗi jam'u faiha'a in an ce wannan daji ne faiha'a ma'ana mai tsananin zurfi kenan jam'u tiyahun tihun jam'u faiha'a taharu fi halqata wanda tsuntsun katsa ma yake rubewa in ya shiga cikin wannan daji wa taqasuru bi halqata hatta taku mutum sai ya gaji ka tafi ka tafi ka gaji kana tafiya haka tsaya ka huta wa majahilu wannan guri ne da in ka shiga an manta da kai tabillu fi hal ahlamu wanda hankalinka ma sai ya bata in lam tahtaji bi alam ilmin mutakar bata shiryu da alama ko signboard na sani ba wa nazarin sadidin ba ta samu kuma bincike tabbatacce wanda ya dace ba wa mazahidu mala yace gurin nan da ka tura ni kuma guri ne mai santsi gurin faduwa ne ta zillu bi hal aqdamu kafafuwa da yawa suna zamewa su fada a gurin nan don magana kan annabi sallallahu alaihi wasallam shi baya karba da kai kuskure fa to ka shiga kuma hakkin annabi kun ga magana mai hatsari ce magana kan Allah da annabinsa ba ta bukatan gaggawa ba ta bukatan wasa magana ce take bukatan nutsuwa in lam ta'tamid ala tawfiqin min Allah in ba ta dace daga muwafaqa daga Allah ba wa ta'yidin ba ta samu karfafa ba lakin ni lima rajautuhu li wa laka amma saboda abin da nayi fata ni kai ne tambaya da ni fi hadha su'ali a cikin wannan tambaya kai mun wal jawabi da ni ne ba da amsa min nawalin wa fawadin saboda za mu samu kyauta za mu samu lada bi ta'arifi qadrihi al in muka bayyana darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai girma shine al-jasim kuma da aka ce jasumar rajul ma'ana yayi kibar kenan wa khuluqihi da dabi'o'in annabi sallallahu alaihi wa sallama al-azim masu girma wa innaka la'ala khuluqin azim wa bayan khasa'isihi da bayyanar da keɓantattun abubuwa allati lam tajtami qablu fi makhluqin wanda babu wani halitta da ya taba hada waɗannan abubuwan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yujanu Allah ta'ala bihi da abinda ake bautawa Allah da shi min haqqihi na haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allazi huwa arfa'ul huquqi wanda shi ne mafi ɗaukakan dukkan haƙoƙi liyastai ina allazina utul kitaba wa yazdada allazina amanu imana malam yace to domin waɗanda aka ba su littafi su ƙara sakankancewa masu imani kuma su ƙara imani to Allah ya ƙara mana imani nan za mu ja birki mu tsaya saboda ga wani dogon hadisi kuma a cikin isnadin sa akwai malamai goma sha ɗaya kuma duk sai mun faɗi tarihin su kafin mu wuce Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka Allah ya ƙara mana san manzo da bin sunnar sa da aiki da shari'ar da ya zo mana da ita Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani ya ba mu rayuwa mai amfani ya ba mu ƴaƴa masu albarka da dukiya mai albarka da ɗaukaka da ci gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ce assalamu alaikum shi ya inganta a ce da wanda ba sahabi ba radiyallahu anhu shi sahabi in ka ce radiyallahu anhu ka faɗa da yaƙini ne kuma an yadda da shi amma idan ka ce ma wani ba sahabi ba radiyallahu anhu da fatan addu'a kake masa to babu laifi don ka ce kamar Allah ya yadda da shi ne sai ka kawo shi da siga kabar amma kana nufin addu'a in haka kake nufi amma in kana cewa a'a labari nake ba ku Allah ya ma riga ya ma yarda da shi to ina kake da wannan yakinin sahabbai kuwa muna da yakini Allah ya yarda da su ko yanzu aka ci kwaran mu za mu ka ayoyi yakinan ba shakka ba kokonto radiyallahu anhu wa radu anhu لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة هذا وانا آية مكا حكيتو أبين القرآن يفتا يا جد صابتين يددشي أما إن أدعى كتو متنسوا ألا يددشي أبين كتو نفي كينا to wannan addu'a kuwa ai za a iya kuwa mu ma za mu yi kan mu ce Allah ya yarda da mu don duk fatan da muke je mu samu yardan Allah wa ridwanun min Allah akbar to amma idan labari kake babu cewa ga wani mutum shi ma Allah ya yarda da shi ya ma riga ya yarda da shi to fa gaskiya fa gane wanda Allah ya yarda da shi sai a tsaya a gaban sa hanyar da ake gane wanda Allah ya yarda da shi Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ko manzo Allah ya faɗa a hadisi ce Allah ya yarda da wani to wannan labarin Allah ne sai mu gaskata wancan labarin annabi ne sai mu gaskata amma wanda ba annabi ba ba sahabi ba ba annabi ya faɗa ba ba qur'ani ya faɗa an yarda da shi ba sai dai mu kyautata masa zato dan shehu usman dan kodi wa Allah ya masa rama yace da yawa mutane suna mutuwa amma kuma gane yardaddu ne ko ba yardaddu ba ne sai fa an tsaya a gaban Allah sannan za ka sha mamaki wasu da kake ganin su a gaba ka fa iya komawa baya wanda kake ganin su fa a baya ka fa iya komawa gaba lahira fa ba ba wasa a can yawwa fi ma yabdu lin nasi wani zaka iya ganin sa daidai amma an tsaya gaban Allah ka sha mamaki dan haka ba a yi wa Allah ganganci inda addu'a kace ya halatta in wa wani addu'a da Allah ya yarda da shi sai mu ce ya halatta mu ma kai mana mu ma ne maka Allah ya yarda da mu gaba daya amma ka ce ai Allah ma ya ma riga ma ya ma yarda da wani to wannan in ba Qur'ani ya faɗa ko hadisi ba ganganci ne kuma shiga cikin hukuncin Allah ne ba a cewa Allah zai ma wani azaba lalle ba zai fasa ba ko a ce zai wa wani rahama lalle ba zai fasa ba sai idan Qur'ani ne kawo ko sunna amma ka yanke ma wani shiga wuta ba tare da nassin qur'ani ko sunna ba to wannan kuskure ne babba ko ka yanke ma wani shiga aljanna ba tare da nassin qur'ani ko qur'ani ko hadisi ba shi ma akwai kuskure sai dai ka ce muna ya masa fatan shiga aljanna wani da ya mutu yana munanawa muna jiye masa tsoron shiga wuta don kai haka kayi abin da ya dace da haka wannan shine ladabi da malamai suka koya mana ladabi da Allah kuma akwai wani mutum da ya ma wani wa'azi yana aikata sako bai daina ba ya rantse Allah ba zai masa gafara ba sai suka mutu da malamin da wanda yake wa'azin Allah ya ce kai ashe malamin bai san Allah ba yace kai kace rantsewa ba zan masa gafara ba yace eh ce to tafi wuta kai din da kace ba za a maka gafara ba ka wuce wuta shi kuma din da kace ba za a maka gafara ba ya tafi aljanna kai za ka rantse a kan zan yi abu ko ba zan ba na ruwanka sai dai kai wa'azi ka gaya mutane gaskiya amma ka yanke wa mutum zaman wuta ko ka yanke masa shiga aljanna da ka wannan yana da kuskure ita shin malam wannan wahasha da aka fassara a wasu na fassara da a yi zikiri har a cewa mutum mahaukaci to garaj ya rawaito wani hadisi wanda malamai suka ba a fashi da wannan siga din in mun zo kansa za a yi bayani insha Allah wannan hadisi na garaj amma ai addini ta yi bi zikirin lahi ta tuma innin kullu wani ya ce ma mahaukaci ba za ka hana ba amma kai ka zama mahaukacin wannan kuma rashin hankali ne amma wani ya ce ma mahaukaci dama ai mutanen kirki ake ce mahaukata ko ya ayyuhal ladina zila alaihi dhikru إنك لمجنون والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما صاحبكم بمجنون نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون wannan kafirai sun yi ta faɗa a annabi sallallahu alaihi wasallam da manyan mutanen kirki wani ya gaya maka daban amma kai kuma kakkai shigan mahaukata ko kai kama da mahaukata mamu shafi'i yace Allah baya hukunci da kyan riga ko rashin kyan kai dai ta zama halal ko mai kyau ce ko mara kyau ce Allah baya hukunci da kiba ko rama kai dai ka ci halal in za ka yi kiba in kuma za ka yi ramar to fa kai amma kada kai wata shiga da yake nuna kai ne na Allah wannan rigar ta mutanen Allah ce ba wata riga a duniyar nan za a ce wai ta kaɗai ce ta mutanen Allah ko wani takalmi na mutanen Allah abinda ake so tufafinka su zama halal abincin ka ya zama halal rigarka ta zama halal kuma ta yi kama da mutanen kirki amma babu wata riga da aka ware aka ce duk mai sa ta mai tsoron Allah ne Allah ba da riga yake hukunci ba shi yasa Imam Shafi yake hasun siyabaka mastaqata fa innahu zainur rijali biha tu'azzu wa tukram wa da'i tahashshuna fi siyab tawadu'an wallahu ya'lamu ma tasirru wa tahsunu فجديد ثوبك لا يضرك بعد ما تخشى الإله وتتقي ما ما يضرك ورصاص ثوبك لا يزيدك عزة عند الإله وأنت عبد عبد مجرم Imam Shafi yace ba da riga Allah yake hukunci ba in kana da hali ka sa rigar ka mai kyau eh abinda ake yi attaqawa hahuna attaqawa hahuna yawa wa libasu taqwa zalika khair dan haka wannan a bamu ga inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi sahihi ku zama mahaukata ba ku zama masu hankali shari'a la'allakum ta'qilun liqaumin ya'qilun li'ulil nuha li'ulil albab li'ulil absar gawayayyu ga masu hankali ga masu lura ga 'yan birni haka ake addini amma mutum ya zama mahaukaci ha nika mahaukaci ya kaga duk ma wanda ya zama mahaukacin za a bi kifti ba a sa shi a gaba sai dai a bar shi a hauka in za a ɗaurin aure ba za a ci a je wajen wancan mahaukacin ya ɗaura ba in za a yi sallah ba za a ci wancan mahaukacin ya shiga gaba ya bayar ba in za a yi wakilci ba za a ce a sa mahaukaci ya wakilta ba ai mahaukaci ma mafhum an hukala in ka gan shi da gora gudu yasa mutum yayi datti yayi dauda yana tsami yana to ya zama mahaukaci kenan mahaukaci ko duk abincin su ba za a sa shi a gaba kuma ka kula duk wanda suka haukace ta wannan hanyar in ana abin kirki ba a kira su kuma kai ba za ka ɗauki aika ka ba mahaukaci ba in ana wakilci ba ka wuce ta mahaukaci ba ba za a sa mahaukaci a gaba ya ba da sallah ba to kaga ashe kenan shari'a ta masu hankali take magana shi yasa duk inda ka zo maganan alwala sai a ce alwalar ka ta ware ma ta zama haukaci aljunun ko na kiyaye mu jununu aljununu kunun to kafin mu ci gaba da amsa tambayoyi akwai sanarwa ta neman taimako saboda injina yanzu guda biyu aka haɗa ma saboda ko ina ya haske saboda haka sun ce inji ɗaya da suka gyara shi ya ji wajen ya ci wajen dubu goma sha biyar saboda dai duk nasara wannan karatu da sauransu to kada fa ana karatu kuma a ga wuta tana ɗaukewa kai da kake zaune kana tsaki ni ma ina tsaki to me muka taimaka musu da shi saboda haka dan ci gaba da kula da mai da kula da wajen karatu tunda kun san ba wani wanda yake mu muke karatu mu muke taimaka kanmu wannan kuma dama shine sunna din kuma shine halin sunna mu yi karatu mu da kanmu mu taimaka kan wajen gudanar da karatu don haka kowa ya bada taimakon sa don gudanar da wannan majalisi Allah ya sa mana albarka cikin abin da muka bayar Allah kuma ya mai mana shi ninkin ba ninkin wannan yace malam ni ne nake yin rihi duk lokacin da na yi sallah magariba ko isha to malam idan na ji wannan rihi wato tusa zan zan dinga yanke sallar ko ko saboda malam kusan duk sallah sai na ji wannan to kaga shedanci ne kenan shedan ne ba ka jin tusa sai ka shiga sallah to kai ma ka zama shukiya irin nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyal ilayhi annahu yajibu shay'a fi salati al-yaqin la yazulu bish-shak saboda haka shedan ne yake wasa da kai in ka riga kayi alwalaka sai ruwa ka yayyafa a wandanka in ka shiga sallah ko ka ji kunnen ka yana cewa ka yi tusa kakka bari sai ka ka'idar da sallar ka ko ka ji kakka lura ci gaba da sallar ka idan Allah ka kafa kuskure sai ka samu yaqini to idan kai sati kana haka zaka ji abun ya tafi daga zuciyarka in dai ka dage a sati ko ka ji bace ba kai dai ka yi kawai kai ta tafiya kai ta tafiya kai ta tafiya ko ka ji tusa kada ka yarda tusa ce ka ce ba tusa ba ce